To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a muna tare da Shakman Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa. Uh, akar makalla wurin kan nan kaman ya freeze uh, ba mu ganin ka ka freeze wurin kan nan. Eh to jama'a da ke sauraro ma kan wannan na sarki zaki MKK muna tare da Shakman Nasir. Shak ya kuri tsaya one second ga abu a kanan jama'a da ke sauraron mu kamar kan da na faɗa muna tare da Shekman Nasar Shek Ado Musa ta fawa balewa akan wannan layi kan zance da za mu ci gaba na hudu kenan akan rudani da Shek Albani Shek Nasir Dina Albani bi ma'ana ya kawo mana ya kawo a cikin hadisan hadisan na sallallahu alaihi wasallam to amma jama'a kan haka kun san muna dan farawa ne da shan yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ku bari mu fara da yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam sa'annan mu dawo shi yasa zamu je mu sake dawowa insha Allah jama'a da ke sauraron mu طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا فحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسني ثم أهلي وإلدتي سراعا وحول الهاشمين تجمعوا وخلفي جموع ينتهون لحزبكم يوم التشيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأماني فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقى عصاها واستقرت بها النوى وملت المنى ما بال عينك تدمع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فبعث إبراهيم للشوق واحد فلست أصليه ولم أك أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عكست على باب النبي محمد ومن رام دري فهو أجدى وأنفع بمكة بالمطاع بخيف ومشعر ضياء رسول الله للطرف يلمع بغار حراء بالمحسب لا أرى رفيقا سوى الهادي به أتمتع محمد عبد الله أحمد عاقبا بحب الإمام العشي أتشبع عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نظير ناحي الكفر أروع مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أطمع أيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى فصل لي بهبل لا يرى يتقطع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
to sallallahu alaihi wasallam to jama'ar ke sauraron mu muna tare da Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa da muke kan wannan layi da shi Ajiya Mama Sharifa sanda zuwa akan wannan layi Ah, jama'a da ke sauraron mu ina gani halka na hudu ke ga da za mu ci gaba da karatu da Sheikh Man Nasir farko ya yi karatu na ah, halka na biyu muka tsaya muka ɗau muƙabala sannan ah, bayan muƙabala ya zo ya ci gaba da na uku to yau za mu ci gaba da na hudu amma har yanzu introduction Sheikh yake yi ba mu shiga cikin hadisan ba hadisan da ake nufi wai Sheikh Nasir Din Albani ya kawo rudani a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kunnen mu take kaikayi har yanzu mu ji shin wani irin hadisai kenan saboda mun samu labari wai akwai hadisai da ke nu wasu wasu hadisai da ke nuna darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi a tauye irin wayannan hadisai gaskiya ani da kai tun muna yara ‘yan kanana akwai wasu hadisai shi a ce wannan hadisi yana nuna darajar annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ana daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana wani matsayin da bai kamata a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba bi ma'ana ana kai annabi sallallahu alaihi wasallam wani matsayi ne da ya kai matsayin Allah bi ma'ana ana kai annabi sallallahu alaihi wasallam wani matsayi ne da bai kai a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shin shi ne irin wa'annan rudani da Sheikh Nasiruddin Albani ya tauye hakki akan na Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu hadisai da ake kawo wa shi anu ana nuna cewa mun zo mun sha muna zuwa muna faɗan irin wayannan hadisai nan sha ce wai a'a ba a tawassuli da a kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wayannan ababa shin mu muna tambaya irin waɗannan hadisai ne da ake cewa ya ya take hakkin irin waɗannan kuma wani irin ruƙani ne gaskiya har yanzu ni da kai mai saulara da na san kunnin mu na kaikayi mu ji wani irin hadisai ne menene menene amma har har yau ba mu sani ba malam zai shiga da mu kan hadisan gaba daya amma har yau malam na kan introduction kamin mu shiga akan wannan introduction mun zo mun tattauna har ya zo ai zama kaman bimana a give and take tsakanin izala da tijjaniya a kan waye malamin Sheikh Nasir Din Albani. Ya zama kamar give and take tsakanin tijjaniya da izala a kan suka. So, amma on aspect, kuma mu ajiye batun tijjaniya, kuma mu ajiye batun izala. Mu shiga straight on our beloved Prophet Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. mu tattauna akan shi manzo mu masoyina masoyinka annabi annabi sallallahu alaihi wasallam mu tattauna akan haka to amma a yau shek ina gani kamin mu tashi ni na ga ma shek ma gaba daya shek na nufin cewa kamar akwai dimana karatun da muka yi akwai babban malamin mu babban malami a sunna a kasar Kano bimana Dr. Sani Rijiyar Lemu ya yi ma wannan karatu da muke yi ya yi wa Shekman Nasir Ado Musa raddi a kan wannan karatu da ake yi. To, shi da Shekman Nasir ke ganin a'a, wannan fa abin da aka faɗa a kan karatun da ya yi a kan Malam Albani, shi yana da hujjansa kuma yana da yana kan bakansa yana kan abin da yake kai, abin da yake faɗa, yake faɗa, wai har yanzu yana jiran wani malamin da zai ture shi akan abin da shi yake faɗa akan malam Nasiruddin Albani saboda shi hujjansa ma ɗaya yana cikin kwararren abin da shi kan kansa Shak Nasir Din Albani kan ya bar duniya da kan kansa ya yi magana a kan shi abin da shi yake faɗa. Bi ma'ana Nasir ya yi mana wani magana mai zurfi sosai da yake ce mana wai fa abin da shi yake faɗa a kan karatu da ya yi bahasi a kan Shak Nasir Din Albani wai ba yana yi domin tozarta ba, ba yana yi domin rashin kunya ga malam ba, ba yana yi domin wani abu ba, a'a yana yi ne in ji shi wai yana yi ne saboda yana ganin akwai wasu rudanin da aka shiga aka shigar da shi a cikin waɗannan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana yi ne domin bisa ga abin da shi kan kansa yayi bahasi ya karanto ya karanta a cikin waɗannan littattafai na Sheikh Nasir Din Albani in ji Malam Nasir Ado Musa ba ni na faɗi ba shi yasa abin da shi yake faɗa ya san yana katari yana kan hanya kuma wai da yake ganin ba mai iya ture shi a kan abin da yake faɗa zai yi wuya sosai saboda ya san abin da yake karantowa kuma ya san abin da ya fatawa a kai in ji shi malam nasar shek malam nasar shek ado musa ba yana zuwa ya yi masa sharin ko kuma ya masa karya ko kuma a'a bi ma'ana domin ina jin haushin shi ina ɗan tijjaniya da wasu ababa to bugu da tsari ma sai ya nuna cewa kamar shi shek nasir din albani fa babansa fa sufi ne. To kaga akan haka kuma magana mai daɗi da yi shi nuna cewa shi Sheikh Nasiruddin Albani ba fa yana ikirarin cewa bai da ilimi bane a'a wanda zan a ce wai ya shiga library yana karantowa yana karanta abu yana koyon abu aini da kai za a ce maka ba za a ce maka zuku ba ba za a ce maka bai da ilimi ba domin wanda bai da ilimi ina ya ga hanyar library wanda bai da ilimi ina ya ga hanyar library ai bai san hanyar library ba To, amma bi mana yana da ilimin, amma wata fannin hadisi da aka ƙarfafa shi abinda shi Shak ma Nasir Nasir Ado Musa wai yake ganin cewa kamar a'a in aka ce za a ci gaba da haka za a tauye hakkin wasu magabata da suka yi wahala akan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin wahala suka yi bi ma'ana kamar Buhari kamar a Muslim irin wahalar da suka yi an nuna irin gwagwarmaya da irin wahalan da suka yi an nuna shi Buhari fa saboda haka hata aure ma fa bai iya yayi ba yayi wahala ya je gari gari gari gari gari ba don komai ba domin ya hahada hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai yau ana ana so a ɗauki wannan makami da wannan credit a ɗauki a bawa shi Sheikh Nasiruddin Albani kuma Sheikh Nasiruddin Albani shi ke iya sahaha hadisan Buhari ba in kuma wanda Buhari ya rawaito shi yana iya ya tsaya ya ce wannan hadisi a a san ba haka bane wato bi ma'ana abinda wai shi aka ga yau yake yin nan ba a kansa bane bi ma'ana Sheikh Nasiruddin Albani haka yayi wasu Buhari haka yayi wasu Muslim to akan kuma cewa in za ka ga cewa kamar a'a shi yayi rashin kunya ko kuma yayi abu ba daidai ba bi ma'ana kamar irin ƙarfi da irin ilimi da shi Sheikh Nasiruddin Albani yake gani ya tsaya ya correct na Buhari da na Muslim shi ma haka yake gani cewa kamar a'a a dawo gidan jiya bi ma'ana a dawo gidan jiya Buhari da Muslim sun yi kokari suka tattara irin waɗannan hadisai kuma da suke kan hanya daidai da suke kan hanya daidai to amma jama'a kuma ta kai tsawaita ku da kuma da ta kai ta anan mu ji karatu a bakin shek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko ina mika gaisuwa irin ta addinin musulunci musamman ga jagoran shiri sarki zaki MKK da kuma ɗaukacin al'umma da suke bibiyan mu a wannan shafi mai albarka. shafin nan na rasulun aminun wato gabaki ɗaya daga mutanen da suke ta kowane faɗin duniya sassan duniya ina miƙa mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a da farko kamar yadda aka sani a daidai wannan lokaci yanzu haka muna tare da manya-manyan malamai wa'inda ko da ban gansu ba wasu 'yan uwa suna ganin su kuma wasu daga fanni na tariƙa wasu daga fanni na izala wasu da fanni na wahabiya salafiya kenan da kowane fannoni shi'a akwai manya-manyan malamai a daidai wannan lokaci sannan kuma akwai wa'inda yayinmu ne akwai wanda abokanmu ne a fannin ilimi akwai wanda malamanmu ne ma akwai kuma wanda suke ɗalibanmu ne to duka dai muna mika gaisuwa ma kowa da da budewa da bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah as-sadiq al-wa'd al-amin nabiyina muhammadin الفاتح الخاتم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ومقدار العظيم وبعد idan masu bibiyar mu basu manta ba yau da mu ci gaba da karatunmu mai suna rutsani Sheikh Nasir Din Al-Albani ya shigar a cikin fannin ilimin hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan karatu mai cikakken tarihi karatun da da ai zuwa yanzu da a ɗaya kenan ya kamata a ce tunda halka hudu sati sati ya kamata a ce to amma karatun da ya samu tsaiko ya samu dogon zango da taron mukabala zuwa yau ma kawai ina ga karatun ya kusa kwana sittin. daga taron mukabala zuwa yau kwana sittin. to saka wannan karatu ne wanda ta yi dogon zango kamar yadda yan uwa suka sani topic ne wanda yake a bayyane muna ƙara faɗin menene manufan mu a cikin wannan topic menene dalilin mu a cikin wannan topic din wannan topic din bai shafi ɗarika ba bai shafi shi'a ba sai dai su kare gaske daga cikin izal tabbatar da gaskiya ya yi itirafi ya gamsu da gaskiya ya sallama ma ga yau zan tabbatar a cikin karatuna ta yanda aka samu ɗaya daga cikin manyan biya wanda abin mamaki dakta ne wato a fannin ilimi ana ce mishi dakta sai ya yi magana wanda a cikin mu ba mu ga dalili la'alla ko shi ya sake kawo mana dalilansa ko kuma ɗaliban da yake turowa?
Assalamu alaikum.
Ta zo su nuna mana dalilin.
Assalamu alaikum.
Wanda a cikin wahabiyawan. Wa alaikum assalam.
Eh, shak kamar na ce kana damun ka maganan ka na daddatsewa da ka da ka dan repeat maganan ka baya she mu domin na ce kana daddatsewa ba ma jin maganan ka da kyau ko maganan ka da kake faɗa yana da very important da ya kamata mu ji.
Na mu yanzu ana jina?
Eh har ana jin ka da ka koma da maganar ka baya. Ka kai inda kake batun dokta to ba mu ji abin da ka faɗa ba.
Mamaki. Wannan karatu da muke baya cewa bayi nuna cewa kan gaskiya ko ba wahaji ko ɗan izala ne ko ɗan ɗariƙa ne. Tsakanin gaskiya da abin bahasin da yake so ya tabbatar da abin da ya ana ji na daidai yanzu eh ana jin ka ba muje muje in ba jin ka na barka sani muje gaba dan kuri shot
to a maybe ko ya tafi ne
okay maybe da ko ka cire mu gani
Na'am.
Na'am bismillah.
da yake so ya tabbatar da gaskiya da take ƙarya kuma inda take. Har wahabiyawa ko ko ‘yan izala suka ɗauki cewa wannan karatun su suka ƙi duban gaskiyan da muka zo da shi, to shi kenan da su ake yi. Idan kuma suka ɗauki cewa wannan gaskiya ne ake so a tabbatar da shi, to wannan shi ina mai karanta jawabin nan na ɗaya daga cikin manya-manyan manya-manyan malamai a Sheikh Abdul Fattah Muhammad Surur yake raddi mashi albani mashek Nasir akan fannin ilimin hadisi kusan hadisai ɗari wanda ya ga albani ya yi gurguntaka imma da gangan imma da sani imma kuma da rashin sani cewa dalilin da yasa nake masa martani in Sheikh Abdul Fattah dalilin da yasa nake yin wannan martani
Assalamu alaikum
Wa alaikum salam. Hanyar network ɗin?
Eh, network ɗin ka maganan kana duk da tsewa shek.
Ya kayu. Na'am.
Eh, to mu za mu ci gaba mu gani.
Yake cewa idan har ya ci gaba da datsa sai ai magana sai mun sake hawa.
Na'am, shek.
Yake cewa dalilin da yasa nake yin martani mashi Sheikh Nasir yace ba dalili bane na sabanin fahimta ko sabanin ra'ayi la'alla ma hadisin da zan zo in tabbatar da ingancinta hadisi ne wanda shi Nasiruddin Albani ya inganta ta ko kuma ya raunata ta la'alla ma za ta taimaki tafiyar ta ce ga a fannin ilimi ya ruguza hadisin su malaman hadisi ba su duba da wannan hadisin yana tare da ni bai tare da ni ko wannan hadisin fahimta ta ce ta bace a'a abu ɗaya suke duba a cikin fannin hadisi malaman hadisi duba shin annabi ya faɗa kuma idan annabi ya faɗa shin sharuɗan da malamai suka jeranta sharuɗan nan ya hau to da wannan ne ake inganta hadisi wannan yasa a cikin maganganun da yake yi yace kana min aqwa dawa'i li tasmish hadha al-kitabi anni wajadtu ammata shaykh rahimahullah ya'khuduna hikamahu fi at-tashih wa at-tad'if yace abun mamaki dalilin da yasa nake rubutu domin martani wa shi Sheikh Nasiruddin Albani in ji shi yake cewa ina yi ne sabida na duba da yawan ɗaliban ilimi wanda suke kiran kansu malamai ko da yawan malamai ɗalibai suna duba littattafan Nasiruddin Albani suna ɗaukan hukunce-hukuncen da yake wannan hadisin sahihi ne sannan ya zo ce wannan hadisin da ifi ne mutakhassifina fi zalika khassina fi zalika aqwala in yace abin mamaki idan albani yace wannan hadisin sai ne haka da su bar maganin imamai na hadisi in bukhari ya inganta albani yace da isi ne za su watsar da shi idan har in ji shi yace me yasa yace kasira ahkamahum tatasadamu ahkamuhum ma abun mamaki a yin ma na hadisi gabaki ɗayansu, da yawa aka kafa sharuɗa, hadisinmu ya daga annabi saboda ka'ida ta hanyar malamanmu, ka'ida kaza da kaza da muka bi ta hanyar ɗaukanmu magafin ya zo. Amma sai ya zo da hukunce-hukuncen da suka sa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. da suka jiyo hadisin daga malamai.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Bari mu sake Yau gaskiya network na damun ka sosai.
ونمشي على نهج الأمين سوية لا إله إلا الله لا إله إلا الله نتابعه فالكل جد متقطعين لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإن عز لقياه فلقد متائما لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإن عز لقياه فلقد متائما لا إله إلا الله لا إله إلا الله على سنة الهادي على خير وحيائي لا إله إلا الله
jama mu ya hakuri har mu samu shak a network na damun shak ya hakuri shak zai dawo yanzu mu ya hakuri saboda Allah
ونمشي على نهج الأمين سوية لا إله إلا الله لا إله إلا الله نتابعه فالكل جد متأطع لا إله إلا الله لا إله إلا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شك
وعليكم السلام أس- نعم شك بسم الله yanzu na san ya- yanzu na san zai yi Na'am, yake bayani insha Allah, yake cewa dalilin shi ne da yawa ɗaliban ilimi karara ga dalilai wanda ya rawaito hadisi daga annabi ya inganta shi ya ji daga kansa zuwa malaminsa, malamin malaminsa, zuwa tabi'i, zuwa sahabi, zuwa annabi, ko kuma daga kansa zuwa malaminsa, zuwa sahabi, zuwa annabi, amma karara ya inganta hadisin ta hanyar da malamai ba su musu. amma albani idan ya zo sai kama hadisin ya karya hadisin kuma takari kenan yace me yasa yace wannan abin yana mugun baki mamaki yace fa ya'tamidul qari al mu'asir mutanen wannan zamanin masu karatu masu karanta yan littattafai wa ahyanan albahis yace abun mamaki har an koma ɗalibi na jami'a wanda zaka ga yayi doctorin yayi daktarin ya zama dakta a fannin ilimin hadisi amma bai bai yi ilmani da sharɗan malaman hadisin ba kawai ya tsaya a fahimtar albani in ji sa dalili sai ke cewa ƙaunar shehi wahadahu mu'dilan an gairihi sai ya ɗauki iya maganan albani ya bar maganganun su a imma din na ilimin hadisi irin su al-imamu daru kutni irin su a abi hatim arrazi irin su al-busi makamantan su ya dinga ɗauko su sai ya watsar da su amma zai je ɗauko iya maganan albani da ita kuma zai rubuta dattarin ya gama a fannin hadisi a ce wai gashi ya zama malamin hadisi alhalin wanda ya nakalto maganganun sa ma shi ma bai suka fannin hadisi ba shi albanin kansa kamar yadda shi a Sheikh wato Abdul Fattah Muhammad Surur yake magana to abin da nake so kafin mu karasa sai ke cewa bal wa yu'aridu bi buhufihi ijtihadat a'immat al-ilal ka Abi Hatim wa Darqutni yace abin mamaki zaka ga dalibi a jami'a yana rubutu amma sai ya je ɗauko ya ce albaniya ce kawai halin abin mamaki sai ya zo ya karya malaman hadisi ga abin da malaman hadisi suka tabbatar sai ya ruguza su ya rushe su ya ce ga albani ya ce wannan ya shi babban mafi girma ya sa shi ma ya ɗaga alƙalami ya yi rubutu domin ya warware wa'innan shubuhohi a janabin manzan Allah su sallama da zantuttukansa don su sami yanci ba tare da Allah ka ba ma wanda shi ba fanninsa bane ba. To a takaice ba zan tsawaita wajen ta'alikin budewa ba, a abin da yasa na kawo wannan ina ƙara gaya wa ƴan uwa hadafin mu a wannan karatu ba hadafin mu rubuta wata fahimta bane hadafin mu shine kariya ga janabin annabi wanda suke ganin to me zai sa ku zo ku ɗauko wannan karatun a'a ba haka bane ba muna yi ne domin mu ba da kariya wa zatin manzon Allah domin Allah yana cewa wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha manzon Allah sallama bayi magana da san zuciya duk abin da annabi ya faɗa wahayi ne to wahayi din nan guda biyu ne Qur'ani sai kuma hadisin Annabi sallama wanda shi ma misalin Alqur'ani ne idan har ka ruguza hadisi da gangan ka karyata Annabi sallama kai ma ka san wa ka karyata domin haramun ne musulmi kana sane ka karyata manzon Allah ko kuma ya zama da gangan babu dalili saka dole wannan yasa malamai suka yi tsari wa fannin ilimin hadisi suka yi tsari suka yi dajiya suka yi abin da ya kamata to amma abin mamaki kamar yadda kusa
to jama'a ku ya hakuri a network network gun shehi ne yau kamar network yana damun shehi sosai yau a mun fuskanci cewa network yana damun shehi sosai a gaskiya yau gaskiya na fuskanci network yana damun shek ku yi hakuri jama'a minti daya ina ganin shek ah, zai dawo ya ci gaba ku yi hakuri minti daya assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
Na bismillah shek.
To sannan mun zo an zauna an tattauna akan za a zo a ci gaba da karatu. Wannan ta sa muka dakatar da karatu aka tsaya akan abin da ya shafi taware na shi wannan wato albani da sauransu. Kowa ya san irin yadda aka yi ta kai wato ruwa rana a ban tunanin cewa an saka an saka an saka shi abokin zama da muka zauna a wannan waje da kansa ya nema a zo a zauna sannan an zo an zauna ya dinga daga lokaci ya dinga daga lokaci rana hausa suna cewa ba ta karya sai dai uwar ɗata ji kunya yau ne ranar da da kai na zan faɗa duniya tana ji cewa tabbas shi dai da ya zo ya gaza ba zai iya wannan tattaunawa ba domin wannan fanni ne wanda wato ba fanninsa ba ne bahasin nan ya fi ƙarfinsa. Domin in dai da yana da wani abin cewa, da wannan kirkirar da ya yi na cewa zai ci da buguzum, tambayoyi talatin da takwas kamar yadda ya faɗa, wanda a zaman mukabala ya kirkiri shi da wanda ina ta shirin da ba zan ba da amsar su ba sai ranar da aka sake dawowa, na cewa ka ce kaza, ka kawo amsa, ka yi ƙarya albani ka ce kaza. domin a lokacin da na fahimci cewa ya zo da wa'innan abubuwa ne domin ya rikita zaman idan aka bar topic sai a dawo wani abu sabo kuma daban wanda da wannan ne kuma za a tashi cikin hayaniya da makamantansu sai ga shi nan da yawan maganganun da ya faɗa ya ce ka ce kaza ka ce kazan ƙarya ne wa'inda nan zo ni su ɗin nan zan zo in saka su in danna muryarsa sannan in ɗauko muryar da ni na faɗa in ce ya kawo wajen wannan za mu yi a wannan karatu tabbas insha Allah za mu yi a karatunmu sannan abubuwan da ya karyata su yace ba haka bane za mu shigo da su kuma za mu zo a karatu duk inda muka zo mun tabbatar wa duniya za mu nuna irin wa'annan abun sannan duniya dama ta sani wannan fanni dama ba fanni ne na wai yara haka kawai su zo su ce za su yi tsale su hau cikin wannan usulubi na karatu su ce za a tattauna da sauransu ba a ba mu ma ba muna yi don burgewa bane gaskiya muka bi shi yasa duk inda za mu je akan gaskiyar nan gaskiyar nan za ta yi halinta abin da nake so in faɗa shi ne kar wasu su ga kaman cewa kauce wanda shi wato dan uwan tattaunawa yayi akan wannan uslubi cewa wai yayi ne kawai haka a'a duk irin iyayen da zai ya nemi gudumawa ya nema domin mun zo da malamai a wancan karan wanda sun yi maganganu akan wannan tattaunawa daban-daban wanda daga cikinsu akwai Dr. Mansur Sokoto wanda ya rubuta a shafinsa a kamar yadda ranar muka ce za mu zo da shi da tamansur sokoto abin da ya rubuta yana cewa wai hanyoyin faɗa da sunan annabi Muhammadu guda biyu ne in ji da tamansur sokoto kamar yadda za ku ji manya-manyan malamai sun shigo sun tsoma bakinsu wa daga cikin malaman wahabiyawa wanda suka zo suka tsoma bakinsu a cikin wannan tattaunawa dama tun asali su ya kamata su ba da amsa kuma abin mamaki ɗaya biyu uku hudu biyar har kusan zuwa malamai kusan goma a cikin su kaɗan ne wanda babu dakta kaza dakta kaza amma dukkan an turo muryar su na saurara iya abin da nake fahimta kin gaskiya ne kawai domin babu wanda ya bada amsan abu ɗaya daga cikin abubuwan da muke bukata abin da shi dakta Mansur Sokoto ya faɗa wanda shi yana daga cikin dalilin wannan karatu yana cewa faɗa da sunna na farko shine sukan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da kira ga yin watsi da su sannan abu na biyu shine sukar masu hidima a kowane zamani mahadisin annabi sai daga nan za ku gane dalilin farmacek albani da duniyar yan bidiya take yi a yau da su sayyidina abu huraira aka fara aka zo ga su imamu bukhari abin mamaki shi yana magana wai wai sukan hadisin annabi na farko shine albani kafin abu huraira kafin kuma su imam bukhari Bukharin da kake maganan albanin ya kafarta shi, ka ba Buhari kariya?
Shi da kake masu da yake magana. Abin da aka karkar rubuta ke karanta wannan, ka ka turo mana mu gani?
Ba rubuta a nai ba, zan bayar ku saka a shafin ku ko kuma dan sa shafin san aje a ɗauko maganan a ai wannan nashi kirin shaɗin maganan sa ne.
Eh rasa da kake kirin na maganan sa. Yanzu okay okay bismillah ci gaba.
Eh abin da yasa wayar hannuna ba ba wanda zan turo bane ta WhatsApp dan ma babu WhatsApp akanta. Sai dai tura akwai akai. Abin da ke cikin wannan zan saka, amma kuma kowa ya gani, domin mu ganin da a wannan lokacin ma kawai ina ji a cikin awa uku ko kwana uku ne mutum dubu ɗaya da wani abu ne suka yi masa laikin, mutum ɗari biyu da kusan ashirin da biyu ne suka sharing, an yi kuma ta comment a kayi. Amma abin da ya faɗa shine albani, dirawa albani shine ruguza hadisin annabi. Dirawa albani shine kiyayyen annabi in kana so ka ga mai kin annabi kawai ka ga mai kin albani idan kana so ka ga ana so a rushe annabi a zo a rushe albani wannan abubuwan ya mugun damina maganan da malamai suke faɗi na cewa an mai da albani wani second second second an mai da shi kamar shine na biyu a musulunci tunda dai in dai abu huraira a matsayinsa wanda ya ci kowa rawaitan hadisi a sabon annabi amma tattauna maganarsa ba matsala bane in kana so ka taɓa ma abu albani sai ka rushe abu huraira ka rushe bukhari kafin ka kai ga albani wannan a bayanansa kenan yadda ya zo da shi da irin wannan mun ji abin da ɗaya daga cikin malaman su ya faɗa wanda a nan bauchi yake a nan kan dutse a something idris dutsen tanshi shi ma yayi magana akan wannan karatu da ake yi da shiryan cewa zai karɓa wannan magana sarki zaki na yi maka magana kamar yadda na ce maka shi malam kabir da ya zo da ya magana da mu kabir bashir abdulhamid na ce ka masa magana kamar yadda shi ne ya zo ya saka rana ya saka sati biyu ya karasa sati biyu yau daga ran da ya saka satin nan zuwa yau juma'a kusan ta kai wata guda da wani abu amma abun mamaki wai wai wai wai uziri ya kama shi yana da uziri amma in ya kare ya bar mu sani to ai har abada uziri ba zai kare ba mu ma a cikin uziri muke yin karatun nan uziri ka bari ka zo ka ka zauna uziri na bari na zo na zauna uzirin da bai hana shi yawo ba bai hana shi cin abinci ba kuma sannan yana ta yawo yana cewa shi ga shi malami ne mai bada kariya sannan ya zo ya dora almajiransu akan cewa sam abin da ake faɗi akwai amsa kuma yake kawo in ma ba zai bayar ba ya zo na ɗaki ya ba su amsa amma bayan da za a yi a zo a dire littattafai kai baka ba da amsa ba kuma ka ce kana kan uzuri amma shi an rufe shafinsa dama dama kamar yadda na yi alkawari idan dai yau bai zo ba an rufe shafinsa ba shi da wani lokaci da ya sake yin magana domin alamu na hadisin annabi sallallahu yana faɗin cewa almuslimuna ala shurutihim musulmai suna kan sharuɗansu ne kuma Allah ya gani mun yi iya kokarin mu bada dama sannan magana na biyu shi din nan shi wato malam Idris Dutsen tanshi yayi maganan cewa yana so a tattauna wannan matsaloli shi ba ma mu ba malaman mu ma fanko ce ganin su kuma na ce sarki a isan masa da sako kuma na san sako ya kai masa yanzu ma ina kyautar san yana tare da mu amma ban san ko sarki ka mai magana ba domin ya zama shi ma an ba shi haƙƙinsa ya zama an ba shi haƙƙinsa mu samu magana da shi a ko kiransa sarki ba za a yi ba baka kira shi ba sati guda sarki
na kira shi baya shiga gaskiya
to abin da yake akwai a ƙarshe shine karatunmu ne yau karatu ne akan maudu'in mu amma kuma malaman da suke sako baki an samu kashi na hudu daga akwai Dr. Aliyu Muhammad Sani wanda shi daga Saudi Arabia tun da ya saka baki muka bude mai labule bai sake sa baki ba to kawai abin mamaki sai ga ɗaya daga cikin wanda ake musu kallon manyan malamai kuma ni kaina ina masa kallon malami ina masa kallon dakta ana ce dakta ne domin idan aka ce mutum dakta a fannin ilimi lalle ana kyautar san a fannin da yake ko da dai ba ba ya san wani abu a wannan fannin ana ce mishi Dr. Sani Umar Musa Rijiyar Lemu ya ɗauki wannan tafik da muke tattaunawa kamar yadda a kasa ɗin da na saurara hudu ga watan Julai 2021. Wato bayan mun yi mukabala ba da jimawa ba, ya shiga gidan rediyon Kano Rahama Rediyo, Rahama Rediyo a garin Kano. Ya zauna da sunan zai ba da fatawa ranar Lahadi. Da ya zauna aka buɗe, aka buɗe masa lokaci sai aka fara tambayoyi. Yadda za ka san cewa tambayar nan a ranar ba fatawa malam ya shirya yi ba. Kariya ya je ba albani, domin da mu zo a danna mana muryarsa, sannan za su maganarsa ɗaya bayan ɗaya mujishin ya bada amsar maganganun da muke kai kuma wani irin sharri yayi mana a cikin kalaman da yayi domin abun mamaki akwai wanda kana musu kallon manyan mutane amma sai ka gani idan sun yi magana sai ka ga sun zube a fuskarka magana ne muka zo a wannan waje kowa ya saurare mu tunda muka zo nan ba yanda muka ce albani jahili ne bai da ilimi ba a san sa ba da sauransu sannan mun tabbatar da abin da ke a littafi ne wanda idan ma zagi ne albani ya zagi kansa ko kuma almajiransa to zai zama mu ba mu da laifi waɗanda suke wannan abin su za a yi wa nuni kowa ya san cewa mun zauna a wannan wajen mun cike littattafai mun buɗe su mun haska shafin su mun karanta bakin su kuma har yau alhamdulillah babu wanda yake yanda muka karanto ba daidai bane mun karanta mun fassara shi to amma abin mamaki da ya tashi sai ya shiga gidan rediyo a na rahama a ranar da ake tayin za a yi fatawa na turo maka da audiyon zan so ka danna wa mutane ka ji yanda aka tsara tambayan da yanda kuma aka tsara amsa ina so a dan saka koda na minti hudu ne kafin nan mu yi jawabin abin da ke ciki Allah ya taimake mu da kan minti 20 da kan minti 20 ne so 20 insha Allah
da kan minti 20 eh to na kon kunna daga nan
يا
ashe ah
wata musiba daga Allah wadda ba su za su iya yin komai a kanta ba kullum a tsoron ta suke talaucin ƙara ruwan duniya ce ta hada da shi na sai duniya masanar masana abin sun karɓi a matsayin ƙarƙa dan baya kaɗan sarki zaki kaman minti 19 da sakonni hakan nan sakonni kaman 30 tana dubu dubu hamsin to nawa za ka ɗauka za ka ɗau arba'in ta ɗau ta ɗau sittin ko kuwa za ka ɗau arba'in da biyar ta ɗau hamsin da biyar to zanto dai akwai wani abu na fasanci to idan ya zanto ta ɗauki wani abu daga cikin kasanta kasanta ta baka wannan babu laifi in ba ta ta rike almama dai ta san cewa hakkin ta ga yadda yake a cikin kasan amma ba a tafi a ce a ta hanyar kwatancewa a san a ce kwatantawa za a yi wajen kwatanta na wata rana za su kwatanta ka ce kai baka yi ta ba saboda mi saboda kai kana ga yanzu ba ya kamata ka samu farce da haka to amma tun farko ya zanto kowa ya san abin da yake haƙƙinsa a ciki ina da 40 yana da 60 to in aka samu ribar ya ce to nawa ne 40 nawa ne 60 ba za ne 40 su za ne 60 to shi kenan dama wannan 60 shi ne naki sai ki ce a to na kara maka kaza wannan babu laifi babu komai kayan ta ne ka dauka ta baka in ma ta yi ta rike ɗari bisa ɗari din tana da damar ta yi wannan amma dai zanto an san wannan tun a farko kai zama kawai kamar yadda ka ce ta ce kawai kwatantawa ne kai zama magana kwatance ake amma ta yi zanto an san haƙƙin ya yake sannan kuma in ɗaya ya ga ya bar wa ɗaya wani abu na cikin haƙƙin sa wannan babu laifi.
to sai wani jikin ta malam mutum ya yi noma ya samu buhu biyar na farar dawa sannan buhu biyar na jaddawa shi ne cewa shin hadawa zai yi a hakan wajen fitar da zakka sakamakon wato ba kala ta ɗaya ko kuwa ya zai bada su ne daban-daban saboda sunan su ne kala ta dan kala ta bambanta wani ba zai hasasa su ya bambanta su ba Eh, duk jinsi duk jinsi ɗaya ne kuma nau'i ɗaya ne kawai ne kalar ce ka bambanta saboda ka duk zai kalle su a matsayin abu ɗaya ne ya musu zakka ɗaya
wani shi ne ta malam mene ce ya ce cewa shek nasiruddin albani ba malamin hadisi bane kuma babu malamin da ya koya masa hadisi
to wani wata magana ce marar kan gado inda a shi ilimi abinda ake cewa mutum yana da ilimi ko ba da ilimi asar ɗinsa me ya bari a ƙasa kuma wannan asar ɗin ya kasance shin duniya masarar masana abin sun karɓa matsayin amfani da kuɗi ko kuma su karɓa ba malam nasiru zai albani malami ne ba na iya ƙasar da ya rayu kaɗai ba ya rayu a kasashe biyu kasar jordan da kuma kasar syria da kasar jordan ba ma kusan ilimin sa ba inda bai shiga ba ya shiga hannun ayyukansa da yana rubuce-rubuce ya shiga hannun malamai da yawa daga cikin kasar da ya rayu da kuma wasu kasashe na larabawa da ma wanda ba na larabawa ba kuma akwai masana wannan fanni a duk sun karanta littafansa kuma wasu ba duk suna mallakar littafansa kuma kullum ji kake ana ta kara aikin da ya yi ana kuma karantawa ana mai da mutane zuwa gare shi wannan sirgin albani duk da cewa karatu irin na zamani firamare kawai ya yi amma kuma ya karantar har jami'a akwai jami'a ta islamiyya ta madina jami'a ce da aka kafa ta a lokacin faisal ta zanto a ƙarƙashin sarki kai tsaye ba ma a ƙarƙashin ministry of education ba saboda mai saboda ta zanto tana da wani tasiri fiye da sauran jami'o'i a ƙasar sannan aka yi mata almajin tasisi wato kamar ka ce board of trustees wanda malamai ne na ƙasashen duniya daban-daban da aka ɗauko daga nan najeriya shekaru abubakar gume yana ciki irin su mahmud sawaf daga iraq irin su abu la'al al-maududi daga pakistan irin su abin nan alin fantawi irin su abul hassan ali annadawi malamai da yawa daga ko'ina aka kwaso su na duniya waɗanda su ne kamar suke tsara folisi na kana ita jami'a to da aka an kawo a albani ya zuwa karantar kuma hadisi ya koyar a lokacin a cikin jami'ar akwai malaman hadisi wanda ya tarar idan su mahmudu sahan yana da littafin tafsir ulumul hadisi a tafsir musalla ana karanta shi yana da akwai muhammad amin al-misri wanda babban malami ne shi ma na hadisi ta rasu koyar da shi na kana yana ina zai yi kawo wani wanda bai san bai da ilimi kuma a sashi a cikin jami'a ta ba jami'a ta wata kasa kawai jami'a ta duniya da duk idan malamai yana kanta a ya gama ya gama karantarwarsa a bashi kuma hadisin ya karantar alhalin kuma jahili ne bai iya ba ba na jin mai hankali zai yarda da wannan sannan kuma ka duba duka makarantu manya-manyan jami'o'i na na na duniya ba wanda ba ba a yi rubuce-rubuce akan ayyukansa ba a jami'ar islamiyya ba san iya adadin rasa'il da aka rubuta a kan littafin nasarar albani ba jami'atul islamiyya ita kadai ce jami'ar da take da kulletul hadis wato akan ware faculty guda na hadisi faculty guda na hadisi ne yana da unit guda biyu a yana department guda biyu akwai kismu sunna kismu fiqh sunna wa masajidha akwai kuma kismu ulumul hadis wanda makaranta masana hadisi da ko ina duniya sun zo sun karantar a nan sun karantar a nan kuma a nan jami'ar da yawa an yi rubuce-rubuce kan littafin albani ina daga cikin wanda muka yi karatu a jami'ar kuma mun ga yadda malaman mu suka ɗauki littafansa a matsayin wasu littafai da ake komawa wajen su lokacin da ake littafi ba zai yiwu ba a ce mutum jahili ne ko ya yi littafi jami'o'i su karɓa a jami'ar azhar an yi rubutu akan albani a jami'o'i na kasar Syria, kasar Jordan, har wasu kasashe ma na irin kasar India, Pakistan, ba inda ba a taba wato rubutu ba akan abin nan. Hatta makiyansa, hatta abokan fadansa sun shaida cewa yana da ilimi. Abokan fadansa wanda ba masa shiri saboda wasu dalilai da sabanin fahimta kamar kamar abin nan Abul Faiz Ahmad ibn Abdullah Siddiq al-Gumari. Yana ɗaya daga cikin manyan abokan rigimarsa shi da kansa yake cewa Sheikh Albani sun zo Dimash ya koyi larabci ya fa akbala ala ala hadisi fa atqanahu jiddan jiddan haka mai ke fada da suka zo Dimash yana karami suka yi hijira da kasar Albania suka zauna a Dimash a nan ya koyi larabci ya kuma zo ya shiga cikin harkar ilimin hadisi inda shi Gumari abokin rigimarsa gumari kuma an san cewa malamin hadisi ne shine mai littafin al-takhrijin da yawa al-hidaya takhrijin da yawa bidaya bin al-bidaya wa nihaya abin afwan littafin bidaya bil mujtahid na ibn rushd ko nashi al-hidaya bi takhrij al-bidaya shine littafin al-mudawi ala ala ilal al-munawi da mujalladi wajen bakwai ko takwas yana littafai da yawa da yi na hadisi sanannen malamin hadisi ne to amma shi da kansa yake cewa fa akbala ala ilmin hadisi fa atqanahu jiddan jiddan da yazo ya shiga yarka hadisi kuma ya kware matuka da gaske to mutumin da ya bar wannan asar din da'izan malik faisal ya karba da'izan malik faisal wanda shek abubakar gumi ta bakar fatta alkarzawi ya karbe ta da sauransu ya ya karbe ta shi ma akan wannan fanni duk ina malaman duniya suke sai wani ya zo ce ayi bai da malami kuma yana da malami tun da an taba samun mutum ya fara karatu bai san komai ba dan daya eh eh abun mamaki sarki zaki wannan jawaban da shi wannan wato daktaye da dukkan kaddarawa jawabai ne gaba ɗaya na sarrai tun daga kan shirya tun daga kan shirya tambayan tun tambayan yadda ya shirya aka tambaye shi din wai wa menene hancin cewa Sheikh Albani ba malami bane kuma bayi da ba shi da malami da ya koyar da shi hadisi abun mamaki tambayan farko kirkirar ta aka yi domin ya zamo an kulla sharri ma wanda yake karatu a duk zaman mun anan fa ku duba ko sunan abin da za a rubuta idan na rubuta nakan ce sarki ka rubuta masa Sheikh Albani. Sai an rubuta ko a rubutu sai an sa Sheikh Nasir Dinin Albani. sannan mun zo nan mun yi zama amma da kaga mutum ya ce albani albani amma ina ce mishi shek albani ko malam albani amma sai a tambayan tun daga kan tambayan na gane cewa za a mun sharri wai menene sai hancin menene sai hancin cewa shek albani ba malami bane kuma kowa ya san waye ne wannan magana topic ɗinmu ba haka bane ba ba karatu muka zo akan cewa albani ba malami bane kowa ya san ba wannan bane karatun mu albani ba malami bane ba shi ne sun tafi ɗinmu ba sannan kuma kuma an ce ba shi da malamin da ya koyar da shi hadisi wannan shine karatun mu kaga da iya tambayar da malam ya kamata ya yi wa kansa ya amsa shine ya ce menene wane ne malamin albana ilimin hadisi domin ni da a ce wannan kawai tambayin yayi sannan sunan wani siddiqul gumari sunan wani tahawi da hadawi sunan wani kamar yadda ya kawo hasu shaka bakar gumi na nan Najeriya da ya hutatar da mu da sunan malaman da ya kawo din nan da sunan malaman albanin ya kawo kaga da yanzu da na ji wannan audio malamin da ya fi ni sanin shi ya kawo min daban ne amma malam bai kawo ba sai ya tafi bari ka ji irin amsan da za a bayar akan tambaya ɗaya tambaya ɗayan nan kuma shi ne ta biyo da mu ta wajen da cewa mun zo ne muna son yi magana akan albani to da albani ya zama malamin hadisi shin albani ya cancanta ya zama ɗalibin hadisi sai muka ga sharuɗa bai ba wa albani damar ya cika ɗalibin hadisi ba domin mun karanta sharuɗan kuma da mu sake karanta su a littattafai daban-daban da muka zo muka ga haka sai muka ce to tunda wannan abin ne ya tabbata me ya kamata ni mu gaya wa duniya albani bai cika sharaɗin da malaman hadisi suka bayar na mutum ya zamo ɗalibin hadisi ba sai dai shi dai ya samu dama daga goyon baya na saudi arabia an karfafe shi ya buga littattafai daban-daban wannan kuma dama ce wacce ya samu kuma mun tabbatar da wannan daman to amma shi wannan babban malami datta da ya tashi min jawabi sai ya yi raɓa da ni wa tambayar shi ne wai shin menene sai ya hancin cewa malam albani ba malami bane na farko kenan na biyu kuma ba shi da malamin hadisi abin da nake fara so in ce shine alakan mu kwata kwata ba mu taba zuwa muka ce mun zo ne mu zauna mu ce wa duniya albani ba malami bane hasali mu muka karanta mutane tarihin sa ya koyi nahawu ya koyi sarfu kuma ya karanta sai kuma ya karanta littattafai na wato tarihai fassara shi zuwa larabci irin fim finafinai kenan films kenan littattafai na labarai wa'annan ne karanta su kamar mun kuma kawo wannan karatun sannan abu na gaba shine da iya abin da zai bada amsa shine sai ya ce eh albani na da malami malaminsa kaza da kaza hadisi amma kuma tun daga farko a ƙarshe da tambayoyin da ta kai shi ya faɗi abin da ba haka bane ba abu na farko shine ya fara buɗan bakinsa sai kawai ya rushe magana wannan maganan magana ce mara kan gado na farko kenan magana ce mara ba amfani kenan wannan magana ma ba ta da amfani magana ce mara kan gado mu kuma maganan mu namu na cewa ba shi da malamin hadisi littattafai ne na albani mun kawo su a hadisin sahiha mun kawo su littattafai daban-daban daga cikin littattafansa kan gado shi ya rubuta albani sai almajiransa suka rubuta sai kuma wanda suka suka karanta tarihinsa suka tabbatar da wannan abin da ya karanta saka ba mu ne muka yi magana mara kan gado ba shi Sheikh Albani shi ya faɗi wa cewa ba shi da malamin hadisi jarida ne ta karantar da shi hadisi da fara yi daga jarida ya kuma komo yana karantarwa da kansa abu na gaba shine sai yana cewa wai mutum ana duba me ya bari ne na asari shin duniya ta karba ko ko yaya idan har aka ce wannan malami ne a fannin hadisi ko abin da za a duba wani asari ya bari me ya rubuta me ya bari a fannin ilimin hadisi duniya ta karba ko ko yaya da malam ya kawo ya kamata a ce littafi ya karanta ba da ka ba tunda mun san dai cewa shi din nan dai ba shi daga cikin masu hukunci na isdari a fannin hadisi ya kamata ya ce malaman hadisi sun ce idan mutum ana so a gane malamin hadisi ne to kawai shi kenan idan ya mutu za a duba me ya bari duniya ta karɓa kaza ko kau kaza wani abin ya kamata ya nuna amma ba kawai shi ne dai faɗa abu da baki mu ko mun karanto maganan al'imamin nawawi wanda a wajen da ya yi mu'arara da maganan akan cewa ya ake yi a zama ɗalibin hadisi ya ake yi a zama malamin hadisi mun yi karatu akan ya ake a san al-muhaddis al-hafiz mun yi karatu ya ake a san amirul mu'minin fil hadis al-hakim mun karanto irin wa'annan abubuwan duk da littattafai muka yi ba da ka muka yi kawai muka ce kawai in ana so a san malamin hadisi ta yaya za mu gane su kaga dole ya kamata ya zama ka'ida ne a littattafai shi dakta ya bayar a matsayinsa na fanni ne na ilimin hadisi ake magana ya kamata ya ɗauko a littafi ba da ka ba abu na gaba da ya ba da amsa sai ke cewa wai mutum wai ana duba shi ne kawai in duniya ta karɓa koko in ya rubuta littattafai sai buga misali ya da ya rubuta littafi kaza ya rubuta littafi kaza duk wannan babu ruwanmu ya rubuta littafi kaza ya rubuta littafi kaza shin sharuɗan da aka bayar ya hau kawai shi abin da muke bukata idan bai hau ba to tabbatar ka ce eh albani a wajen malaman hadisi bai kai ɗalibin hadisi ba amma abin mamaki ya rubuta littafi iri kaza sai mu ce maka abin mamaki ga mustashriqun al mustashriqun orientalist wa'inda su ba ma musulmai bane sun yi rubutu a duniya sun yi rubutu a fanni na funun na duniyan ilimin duniya na namu na addinin musulunci wanda ba musulmai bane ba amma kuma sun yi rubutun da albani bai ba domin a cikin su akwai wanda sun yi ma'ajin na ilimin hadisi wasu sun yi na alfas na alqur'ani wasu sun yi na kaza na kaza dukkanin su kuma wayannan ba musulmai bane ba mustashirkun ne kirista ne wasu su wasu su kowa kirista bane ma pagans ne ba su da addini amma babu wanda zai ɗauko maganan su ya ɗauka ya ce wai malaman hadisi ne su a sai dai a ce sun yi rubutu a hadisi amma ba a ce musu malaman hadisi saboda me yasa ba su da sharaɗi na hadisi ba su karɓe ta a wajen malamai ba su ma yanda albani ya karanta su ma turawa ne turawa ne a cikin su yanda albani ya karatu a cikin library su ma library suka shiga suka yi karatun da computer suka yi aiki suka yi karatun su babu kuma wanda ya isa ce musu malaman hadisi wannan yasa muka ce maka idan har dai kawai mutum ya karanta kawai shi kaɗansa kawai dan kayi rubutu ko min amfani rubutun da rashin amfani sa kai malami ne kuma bayan malami da ka rushe na gabanka aka zo mu dinga jera maka wa'inda mulhidai ne ba ma musulmai ba mulhidai wanda su kuma sun yi rubutun kuma kawai da ka ce musu innan malaman hadisi ne sun fi buka wanda ga kinan tasiri ya tabbatar wa duniya cewa da Bukhari da Muslim ba su isa ba idan Albani ya magana sai akan cewa maganan malam da yayi magana ne wanda babu dalili malam ya kirkiro ka'ida sabo a fannin ilimin hadisi ya kamata ya duba wannan ka'idan san ta yi karo da na da bata da ba ta yi karo ba ni ma da ba zan ce masa komai ba abu na gaba daga dalili wai sai ke cewa tarin iliminsa ya rubuta littattafan da sun shiga duniya to ai mustashirikun littattafan su ya shiga duniya malam littattafan su ya shiga duniya ya bi can ya bi nan ya bi nan yanzu ko Abdul Jabbar littafinsa da yake hannun wasu a Najeriya wasu ma ba su littafin albani kuma na hannunsu to nan sharuɗan da ka bayar to ka bayar akan abdul jabbar da kace ka bayar akan wa'inda dan kirgo maka wanda baka tare da su baka yadda da imanin su ba kuma kai nan sharuɗan da ka bayar su ma suna da shi littattafan su yayi yawo kawai dan littafin ka yaje kan yaje na malami wannan malam ne fa yake kirkiran yanzu malam sabon tsari yake so ya kawo tunda shi ana ce mishi dakta saka yana da ikon ya kirkiri sabon tsari na ilimin hadisi to wannan ba sai dai ɗalibanka su karɓe ta kuma su ma su yi aiki da ita a iya tsakaninsu wannan tsarurrukan da ka kawo ba tsarin da zamu bi shine tsarin Imam Nawawi tsarin asu al-Imam Khatib al-Baghdadi tsarin manyan zamu bi ba za mu ji wannan tsarurrukan da kai ka kawo ba tsari na gaba wai an yi rubuce-rubuce-rubuce akan albani a jami'o'in duniya da to inda haka ne ai ya zama tata ma malamin hadisi ne jami'o'in duniya daban-daban sun rubutu akan tata ko an yi rubutu da kai a jami'an kaza a jami'an kaza ka zama malami wa'annan shubhat da ka kawo ba hujja bane wa'inda kananun ɗalibai mu kanmu akan kanta an samu wa'inda ɗalibai ne sun ɗauki jawabinmu da shaksiyar mu sun ga sun yi rubutu a wasu ƙananan makarantu ko institute ko kuma kaza wannan kawai shikenan ya bamu dama mu mun zama ɗaya idan har haka ne to shikenan sai mu fara kirga mutane da yawa mu ba su wa'innan lissafin duk wanda aka yi rubutu a kansa shikenan kawai a jami'a ya zama malami a ba abin da aka rubuta a jami'an an rubuta gaskiya me abin da aka rubuta wayannan sharuɗan da malam yake bayarwa fa sharuɗa ne nasa shi kadai yake kagan su dukkanin littattafan hadisi mun bi bamu ga wannan sharaɗin na cewa wai kai ka zama malamin hadisi a duba jami'o'i sun yi rubutu akan ka ba wannan maganar kuskure ne wannan ka'idan malam ne shi ya kirkira dakta shi ya kirkira afwan dakta dakta ne dakta shi ya kirkira dakta sani shi ya kirkiri waɗannan sharuɗan ya bayar domin ya rushe ni ni kuma ban ɗauko sharaɗi ɗaya ba abu ɗaya na gaba da yake cewa yana cewa wai malamai sun shaida albani yana da ilimi abin mamaki daga malaman da yake kawowa sai ya rike sunan wani malami wanda ke abul faid a wato siddiq al-gumari wannan siddiq al-gumari din sai ke cewa ai yana mu'arada da albani ma'ana amma sai ya yabe shi tunda gumari ya yabi albani a nan wajen za a yabi gumari a shaida da shi masanin hadisi ne me kaza ne me kaza ne Na'am, gumari babu ja, gumari ya san wani ba ilimin hadisi, tabbas. Sannan kuma gumari ya da wasu sharuɗa na ilimin hadisi, ya da sharuɗan cika ɗalibta na hadisi, domin shi na san mun gani, amma na albani ba mu gani ba, idan ma ya yabe shi, to yaya za ka yi da na alba na shi gumarin. Gashi nan idan ka ɗauki wannan littafi, kiyana na albani, wanda ɗaya daga cikin manyan malamai, Hafiz Muhammad Rayyan, ya ya rubuta wannan yana magana akan irin ha'inci na albani a fannin hadisi wannan shi ya faɗa ba ni na faɗa ba sunan littafin sa kiyanatun il haqiqatu albani wato haqiqan shek albani da yanda ya ha'inci a fannin ilimi da yanda ya kawo a cikin jawabansa ya kawo maganganu na manyan malamai wanda sun ruguza shi albani daga shi ya rushe shi amma bari mu fara daga kaɗan idan har kai cewa wai sharaɗin mutum ya zama malamin hadisi sai a duba shi kenan ai wani wanda ya taɓa faɗa da shi ma ya yabe shi to wannan ai ana nan da yawa kawa maganan mutum ba a duba maganan masoyi ko makiyi sai in yayi daidai da gaskiya yanzu ni ba za a ce kawai ni makiyin wani bane duk abin da na faɗa ƙarya ne in haka ya haka to ba a yarda shi ba da masoyi da makiyi duk abin da ake bukata a bakin su gaskiya sannan kuma akan iya mutum ya faɗi gaskiyar abin da ke zuciyarsa amma ba ta yi muwafuka da daidai ba to abin da ake bukata yau gumari ko da ya to albani jahili san ilimin hadisi ba sai mu ko muka zo muka ɗauki sharuɗan hadisi da sai muka ɗaura muka ga albani ya hau za mu rushe gumari mu kore shi a wannan maganarsa mu ce ya yi kuskure nan riga ta ilimin hadisi mu ɗaura albani amma albani in gumari ya ce masa ya san hadisi jiddan jiddan shi ma a magana babu inda gumari yake cewa wai albani yana da malami wani ne malamin sa hadisi farin ma a yadda ka faɗa lafazinka cewa ya shiga ilimin hadisi ya yi bai ce ya je ya koyi ilimin hadisi malamai sun jama'a wannan tambayar da muka yi ba ta da amsa in ko da ta da amsa abin na gaba shine malaman da suka tabbatar su kuma suka daga cikin wanda suka yi tun ɗaya ka kama sunan su shine gumari tunda shi bai tare da shi to ni kuma zan kawo maka kuma har daga cikin abokansa sun tabbatar da cewa ba fannin sa bane magana bane ba san zuciya bace fanni ne na ilimi da akwai shi ne dakta kana da dama har gobe kana da dama har gobe a matsayin ka da ikon ka kira ka kawo mana wajen in akwai ka bamu in babu to da baki ai shiru kar ya zamo garin kai kokarin sai ka kubutar da malam ta yin maganganun da zamu na gane cewa ba dalili a cikin magananka kaga dole zamu yi bayani wa mutane dan ka a rubuci ne ganan a cikin Abdul Fattah Abu Giza rahimahullah yana cewa al dullali wal bid'a ko kuma ra'su dalali wal bid'a albani shine shugaban bata da bid'o'i in ji shi to yanzu shikenan sai dauki maganar shi ko in hukunci wa albani da shi sannan ganan ad-doktor Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti yana cewa laqad adatu waqti bi niqashi jahilin misli yace nayi mamaki na wulakan jahil albani yace ina bakin ciki yanda na bata lokaci na da magana da wannan inji a shek Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti doctor duniya ta shida ne ilimi ne ya da ijazat wannan ba ni bane wannan doctor Ramadan Al-Buti bai abin da yake faɗi ba irin harshen mu mu almajirai ba mu almajirai muna ta mishi shek albani amma kada wanda malamai yake cewa ashe dan masa'id ramadan albuti yake cewa laqad ada'tu waqti bi nikahi jahilin misli na domin na tattauna da jahili irin albani in ji shi sannan gumari din ya albani muftadi'un dalon shi gumarin da ya shi nan kuma yana cewa albanin nan dan bid'a in ji shi yake faɗin cewa albani dan bid'a ne bataccen dan bid'a to shi kenan yanzu maganan gumarin ne ke amfani da shi ko ko zaka aje maganan gumari ka ɗauki wannan kuma wanne za mu ɗauki ɗaya to ya zama wanne za mu ɗauka sannan a gaba ga nan a cikin al-muhaddi yana cewa al-albani mazzaka al-umma wa ada as-sunna albani ya ya raba kan musulmi sannan ya ya bushe hasken sunna domin ya duhunta sunna eh amma assalamu alaikum shek wa alaikum assalam eh a wannan da suke faɗata ya raba kan al'umma da sun ababa ina gani a su ba sai bincike kan hadisi ne ko dai a batun hadisin ake ko dai a su ma suna maganan wani abu daban ne ko misali da ce suna da ɗan matsala da shi ko dai a kan batun hadisan da ake faɗa guda gudan.
Duk wanda ka na magana akan sai na magana akan hadisi duka duka domin da wannan ne yake kirkira fikirarsa domin da ita yake bi ya rukuta malamai malami kamar Imam Bukhari Albani bai ji kunyan ce masa kafiri ba malami kamar Imam Bukhari Imam Bukhari Albani ya ce Imam Bukhari kafiri da mu zo kan littattafai ai da mu zo ai abin da yasa shi wanda ya zo aka turo shi tare mu mukabala ya gudu kenan da ya zo aka ce masa za a tattauna a kidun albani ai ya san ya san abin wannan wannan wani ya samu mu ba shi lokacin wannan wallahi ka bari sarki bar magana in ya samu
na
wato wato wai wato abin da ke bani mamaki wato wato wato an sani wanda kuma yana cikin littafi ne shi albani da kan kansa ya zana cewa imam malik ya kafirta imam malik bukhari za mu zo za mu zo karatu kuma nan fa muka zo muka ce ya mai da babansa batacce dan wuta aka ce ƙarya muka yi saboda ana so mu bar maudu'in cewa ba shi da malamin hadisi domin in baban sai shiga wuta ma tafi mu bata ɓaci ba ba ruwan mu in ma an ce albani dan arna ne amma sai zamo shi ko malamin hadisi ne bai rushe imaninsa ba bai rushe girmansa ba amma cewa ba shi da malami fannin hadisi bai kai ɗalibin hadisi ba to ita ne ba a tattauna wannan wajen shi ake koma a kawo wancan domin mu zo wannan da an yi ta a watsi shi yasa muka ki zuwa amma yanzu za mu zo shi kanshi albanin ba babansa ba shi ma kanshi sufi ne a da
shi ma kansa sufi ne da kansa kun a da kuma da shi da kansa ya faɗa da kansa sai akwai ai sufanci akwai abin da ke sa ka sufanci akwai kuma abin da akwai abin da ke cire sa sufanci eh sosai mana sufanci shi koyi da annabi ne musamman abin da ya shafi akhlaq na annabi sallallahu alaihi wasallam da awradu da tazkiyatun nafsi wannan shine sufanci tazkiyatun nafsi da kuma son manzan Allah mai tsanani soyayya na gaske so na gaske kamar zaka mutu sabon so to wannan abubuwa ne wanda yake tasawuf zai ransu na'am to amma dai zamu su amma kamar tafsir kafirta musulmi har ka kafirta iyayenka ka rena bin su sallah makamanta irin wannan abin kaga ba sufanci bane amma mu je karatu ina ba ka wannan ina zuwa karara a karara a littafi ya kafirta iyayen su karara
ai yana daga cikin abubuwan da wannan ya zo ya za mu zo karatu za mu zo karatu domin ni a kudodin da aka zo aka yi kumbura baki da su aka ce talatin da takwas na ta talatin da takwas na akwai murna na ke yi domin murnar da ni shine duk godewa Allah duk da in na samu jara kanta wannan wallahi a bincike na da bahasina ba so na bane in ga cewa Sheikh Albani Sheikh Albani ba shi da malamin hadisi ba so na bane ba so na bane daga malamai sun faffaɗi wannan maganganu a kansa amma an riga an ya nadiya karantawa zan amma tunda malam ya ce sam kawai malaman duniya sun yade shi wannan kawai ya isa a ce masa malamin hadisi to shine ke kawo masa wa'innan malaman me zai ta kansu ga nan a Sheikh Muhammad Nur Sa'id Suwais kai afwan yana cewa al-Albani rahimahullah lam yatalaqqa al-ilma an ahadin fahimar ilima kama ya alu lahu yace albani Allah ya gafarta masa in ji sa wannan ma fa masoyinsa ne yace amma albani da kuke kallon sa bai taba daukan ilimi a wajen wani malami ba lam yatalaqa ilma an ahadin bai koyi ilimi a wajen malami ba kuma wannan shine fahimtar abokin albani wato a Sheikh Sa'id Al-Arnauti a Sheikh Sa'id Al-Arnauti almajirin baban albani ne amma ya ce shi bai ma yadda albani ya karatu a gaban babansa ba ma baban samma da yake zuwa karatu ya ce muna zuwa karatu wajen baban albani albani bai zuwa wajen karatu wannan fa shakka aibu al'arnauti shi fa yake abokin yake albani baban samma da muke zuwa karatu wajen shi abokin shakka nasiruddin albani ne sosai abokin sa ne almajirin babansa kabilan su daya kabilan su daya garin su daya shi ma baturen ne asalin sa shi ma bature ne garinsu ɗaya almajirin gidansu ne almajirin gidansu ba wanda yake karatu a gaban baban yace mu muna zuwa muna karatu wa albani la yahdur majalisana albani bai zuwa wajen da ake karantar da mu karatu ba yana can yana abin da yake in ji sa kuma ga ta littattafan su ba a littafi na ba ba magana na ba wanda wannan littafin nan dai da kullun nake zuwa da shi bani hayatuhu da awatuhu juhudu fi kidbati sunnah wa'innan maganganun ya kamata wa'innan malaman da ya kamata yi magana mara kan gado amma mu magana da muka yi da gado da gado akan sa gadon ilimi kan bude ne akan gadon ilimi mu karanta shi abu na gaba shine sai ya hakuri wannan wannan word wannan word a kamar ce kai magana mara kan gado ina ga ba magana mai ba wani magana mai zafi bane ne ai sarki Hausa ne oh to eh saboda kamar kan gado maganar rashin in an ce kana magana mara kan gado kamar mara hankali yana magana mara kan gado mara kan gado ma'ana magana ne mara ma'ana magana da ba ta makan hanya magana ne kawai magana banzan magana ne duk zai ga sunan dai duk sai yadda mutum ya fassara ta a wannan yake cewa albani rahimahullah lam an ahadin fahimal ilma kama yahlu lahu yake albani fa albani bai bai karatu shi ne kawai da baiwansa duk yadda ya fahimta kawai ta masa daɗi na yake ganewa ba wani malamin shi kaɗan sai ke gane kansa in ji wannan Sheikh Muhammad Nur sannan mu je gaba a Sheikh Habibur Rahman Al-Azami rahimahullah yana cewa la yasluhu tilmizan fi madarikina yace ni kai ya zo makaranta na ce mishi ɗalibi ba. Ɗalibi. Wannan babban malami ne ya faɗa. Yake cewa a Sheikh Habibur Rahman Al-Azami annal albaniya la yasluhu tilmizan fi madarisina albani bai kai ya zamo ɗalibi a makarantar mu ba. In ji shi. Wannan in na dinga kawo maka ga sunan suna nan idan kuma irin su al-Imam Sakkaf ne Sakkaf kan shi abin da ke cewa yace Dr. Mahmud Fahani shi abokin albani wanda ake cewa malamin hadisi ne to shi din nan dai ga abin da yake gyawa sakaf hasan sakaf yake cewa yace ni fa wannan mahmud dahan din yana cewa ana aqulu li tullabi ma ada rujuu li kutubil albani li suduri tanaqulatihi shi wannan malamin shi wato dakta a maganganunsa dakta a maganganunsa ya ce wannan ma malamin hadisi ne sun koyar tare da albani ya yadda albani malami ne shi ko malamin ya ce a'a dakta ba haka nace ba a'a dakta ya ce ni na gaya wa ɗalibai na kar ma a sake koma kan littattafan albani in dai ilimin hadisi ne na zo muku da shi kar ku na ce min albani ya ce domin albanin nan tanakudi ne yau zai ce mai kyau gobe ce mara kyau yau zai ce baki gobe ce fari duk yanda ya zo abin da yake kenan wannan fa kaɗan daga cikin wasu malamai ne da anan da mu cike da maganar da shi wannan malami yake cewa a ibn sirin rahimahullah yana cewa a inna hadha al-amra dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum kamar yadda ina tunanin dai al-imam muslim ya kawo shi a cikin littafin sa cewa wannan al'amarin fa addini ne ku duba waye ne ya tantance ku dauki addini a nan sa sarki zaki mu karasa dan maganganun na minti na minti uku sannan sai mu mata turkiya sannan mu aika sakon mu na'am amma kafin nan wannan dai ya isi duniya cewa su sani malam malam ai dakta afwan dakta dakta a maganganun dakta a matsayin sa ake masa kallon malami to gaskiya kwata kwata ma dakta a nan a nan dai dakta yayi magana ba na ilimi ba domin gaba ɗaya ya saba da malaman hadisi babu wannan sharadin a cikin maganganun malaman hadisi babu yanda malaman hadisi suka kawo innan qawaid da dakta ya kawo wannan kaidodi ne rusassu kuma ana mayar wa dakta fa huwa raddun da Allah mu je karatu mu je muryar sa na gaba mu je muryar sa na gaba ya dan san wani abu sannan kuma yazo ba da lokacin sa wajen tsayawa dan yi baya kaɗan kamar sakan hudu dan yi baya kaɗan dan dai har kana da mabali ya ya ya ya ya kuma kasan audio ne na zuwa to to mu ce gaban haka ne dan yi baya kaɗan sakan hudu bincike bincike bincike zai sa ka kware a cikin wannan ilimi samun mutum ya fara karatu bai san komai ba daga ya tashi bai san komai ba sai dai kawai ka ce bayan ya dan san wani abu sannan kuma ya zo ba da lokacinsa wajen tsayawa ya ta bincike akan wannan wanda kuma an san cewa ɗabi'ar ilimi haka take in dai har kana da mabadin ɗinsa wato kana da wasu principles na shi wannan ilimi to daga baya kuma kai da kanka bincike bincike bincike zai sa ka kware a cikin wannan ilimi to ba ta ba baki ne mutum ya zauna yana ta tattauna albani ya yi yana da malami ko ba shi ko ba shi da malami ba ba ta baki bane labarin sai ya samu da wasu daga cikin ayyukan sai ya kira shi ba su ijaza saboda ganin irin kokarin da yayi na abin da shakar al-qardawi ya ba da littafin sa al-hayy hami masa takhriji muhammad al-ghazali ya ba shi littafin sa na nasira ya masa takhriji malamai da dama sun amfana da shi kwarai da gaske su shek bin ba su shek nasiru da abin nan shek fahil usaimi duk sun yaba masa a cikin harkar ilimin hadisi cewa a wannan karnin ba a samu wanda ya yi fice kamar sa bayan rasuwar so ahmad shakir na masar da da so al-muallimi al-yamani nan ya kare nan ya kare a abun mamaki daga cikin dalilan da dawai malam da shi dakta yake kawa a matsayin ka na dakta ka sa baki a maganan da aka zauna aka rubuta littattafai aka kuma yi bahasi sama da littafi hamsin aka tsuntsunto abin da za a tsunto amma kuma ya zamo ka zo jawabi ana tunanin za ka yi magana na rafa da an yi an tashi amma kuma sai maganin ya ƙara jika abu dalili shi ne wannan maganganun da duk dakta ke kawa bayi kan ka'idan ilimi dalili abin da aka ce ya ce sai dai ka ce bayan ya san ilimi ya ya koma karatu da kansa abin da ya jahili ne jahili zai karatu ne ni ban na fara karatu na in na ma faɗa to na yi kuskure abinda na sai ina cewa ina cewa shek albani abu na yi kuskure amma abinda nake cewa na ce ma ya iya fannin sarfu fannin nahawu ya iya kuma arabiya kamar yadda ya ce amma kuma na domin a yadda ya faɗa ya iya arabiya ganin kamar ya fi larabawa amma kuma ya nuna cewa karantawa dictionary yake amfani da su da anan ma tanakudin sun shiga ma'ana warwarar juna to amma dage da wannan magana yace wai sai dai ka ce albani ya dan san principles na ilimi haka ya faɗa wai karatun da kansa wannan mu ma abin da muka faɗa kenan hasili kenan in dai ba zaluncan mu ake so a yi ba ba ba daktoci bane in dai ba zaluncan kamata abin da muka faɗa muka tabbatar kar a kuma dawo abin da mu ma muka ce mun ce albaniya ya karanta kaza da kaza da kaza sannan fannin jarida kamar yadda shi kuma ya faɗa in ya zama malamin hadisi a cikin labirari amma ba inda muka ce albani bai san komai malami na hadisi ban faɗi wannan maganan ba amma mun ce hadisi kuma haka yake sannan abu na gaba shine afwan sai ke cewa wai ya sa karasa kuma kuma na tsoron na faɗa masa abin da ba haka ba afuwar wai sai haka daman ilimi take kuma haka wannan maganar ta ban tsoro wannan maganar ta ban tsoro in dai dakta a haka kai karatun hadisi to kai ma baka cika ɗalibi da kanka kawai ka dinga bi ka dinga ganewa in dai kai ma a haka ce wallahi baka cika ɗalibin hadisi ba iri shi ne yaya za a yi malaman tafai sun tabbatar da cewa ɗalibin hadisi bishar amma kawai don albani bai zo innan sharɗan ba bai cika su ba balle zama ɗalibin hadisi sannan ka fasa wannan bangon ka buɗa ma kowa ma ya shiga yanzu shi kenan ta ƙara kawai shi kenan ya zama ɗalibin hadisi har ya zama muhaddis hafizi zai iya gane buhari ya gane muslim ba daidai ba ya gane imamu darukusni imamu wani imamu wannan maganar da dakta ya faɗa magana ne mai haɗari ba su duba wannan kalmar ya zanyi wannan abin da mutane sun san haɗarinta ma na kano da su sake da mutane sun san haɗarinta wallahi collation of ulama na kano sai ya kuri wannan kuka nufin yana da hatsari abin da dokta ya faɗa wani abu kai kake gani magana wai yanda albani wa ilimin hadisi hawan kawo ma kowane malami ma ke yi. Wannan to an ruguza sunan annabi kaf an ruguza domin cewa da suke mun ji daga wani ɗin nan ya karyata su. Don albani bai ji a wajen kowa ba, amma dakta sai yake cewa bayan ya san ɗan ilimi ya koma ka shi ma wadda kan sake faɗa. Wai madaman ilimin haka take.
Shak akwai network Wa alaikum salam.
Gunka network na da matsala. Maganar Abin da dakta yake cewa?
Na.
Wai sai dai ka ce albani koyi ilimi ya koma karatun da kansa. Man ilimin take. Wai haka ake koyan ilimin hadisi. To wala ba haka mu koma littattafai za mu yi kewayo zuwa ga littattafai ko goma ko kuma fiye da haka zai ta lakta ya faɗa ya
jama'a akwai akwai a abin da na gani ke network problem wurin shakma na sai shaka domin sa ta fawa balewa to aha bismillah
maganan da ya faɗa magana ne wanda ba ta da sannan kuma ya rusa ya saba da ka'idan malaman hadisi kaf dalili shine kuwa bayan da za a yi a ce sama da shekara dubanni ai dubu da wani abu ana tafi akan wannan ka'idan sama da shekara kusan dubu kuma sannan har yau ba wanda ya saba kawai dan akan albani ka ilimi ya koyi ilimi shi kaɗansa kuma wai haka dama ake a fannin ilimin hadisi dakta a wannan anan kuskure ne dalilin abin da yasa nake kuskure mu duba ga nan littattafai akalla da amma suna da yawa lokaci ba zai ba mu duka ba amma ba zai ba mu duka ba za mu kawo idan ka duba littafin التوريه لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر محمد ابن عبد الرحمن Abi Bakar ibn Usman ibn Muhammad ya rubuta wanda ibn Muhammad Abdurrahim Tirasas wannan yake hakikin littafin wannan littafi shafi na saba'in littafi na farko babi guda wannan babin yana magana akan mene a menene ladduba adabu ai ake yi in mutum yana so ya zama ɗalibin hadisi hadisi ba za ka cika ɗalibin hadisi ba a wajen shi ma mai wannan littafin ya kawo sai ka tafi gaban ma karatu a kansu ya je gaban malamai ya yi karatu ta kana tafiya sharafi na farko ya kawo bildulu shi alaɗa a rashin kanacin ma ta asiri bilbukur domin da karan girmama annabi Muhammadu wannan kuma na dubba ce na siha na kamala sannan akwai adabul wakar akwai akwai kuma abubuwa daban na rashin ɗaga sauti da sauransu to amma daga cikin mafi girman laduba wanda yana cikin nasiha ne shine al-ibtida'u bi awali misrihi thumma ar-rihla wa adam at na farko mutum ya fara bin manya manyan ahadis ya duba isnadai na manyan malaman garinsa ya fara bin garin malamin sa na hadisi sannan ya je zuwa ga malamai har ya tsallaka gaba gari wannan shine zaka duk samu annan littafi kamar yadda muka faɗa a cikin at-tawdihul abhar li tazkirati ibn al-munakkal idan muka sake gaba ga nan littafi na Sheikh Sirajuddin Umar ibn Ali ibn Ahmad al-Ansari wanda darul darul darul darul fawazi linnashiri a Saudiya su suka buga a Saudiya aka buga wannan littafi wanda mai suna al-muqri na Ibn al-Munaqqal zaka gani wannan littafi shi ma idan ka tafi shafi na ɗari uku da saba'in da takwas mujalladi na farko za ka ga abin da yake gaya maka cewa a menene adadin ɗalibin hadisi ɗalibin hadisi ba kawai daga kawai daga ne da kawai za ka zamo ba a'a sai ka koma wajen malamai fada har ƙarshe ma yadda ya rushe irin su albani yake cewa wa amma tasifu fa sabilu salamati minhu al akhdhu min afwahi yace amma mutumin da zai ce ni ba zan je wajen malami ba kawai shi kenan idan na je wajen malamai ni da kai na tun da na gane larabci in na shiga ɗaki kawai in na sanan da san kawai zan gani ya ce to ba zai kuta daga tasiri ba karar za ka ga hadisi ka canza ta ma'ananta ma ka canza sai da baka da malami sai ya ce amma mafi kubuta ka je gaban malamai ka koyi karatu albani ya ke je gaban su idan ka tafi gaba wanda shi ma babban malami ne ya rubuta shi mai suna al-manhalur rawi fi muktasari ulum al-hadith an-nabawi Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'a wanda ya rubuta wannan littafi Darul Fikr Dimashq su suka buga wannan littafi idan ka dauko shafi na 107 a 108 mujallari na farko shi ma ya kawo ladduban dalibin hadisi ba yanda wai dakta ya faɗa bane dakta ya kirkiro sabon doka a cikin ilimin hadisi wannan dokan da dakta ya kawo ya mai ya kwata ya dauki wannan dokansa malaman hadisi ba za su karba ba abinda shi ma tabbatar sai ka je gaban malamai ka ji wa kad taqaddama al-kalam fi sunn alladhi yabtadi'u fihi bi sama'il hadisi wal yaktanim muddata imkanihi wa yufrigu juhdahu fi tahsilihi wannan an yi bayani da yanda ɗalibin ilimi dole ne sai ya je gaban malaman hadisi ya saurari yanda ake karantar da ilimin hadisi da yanda zai ji idan muka sake gaba ga wannan littafi al-yawaqit wa durar fi sharhi nukhbati ibn hajar wanda abdurrauf al-munawi yayi wannan littafin kanta idan ka tafi shafi na 153 mujallari na farko zaka samu bayani shi ma ya tabbatar da ɗalibin ilimi ba da ka bane yanda shi dakta ya ce wai a da ka ake koya a'a sai ka je gaban malamai wannan ma idan ka sake gaba littattafai suna da yawa wanda kamar yadda na faɗa a nan littattafai sun kai abin da suka kai ga su nan dai suna nan da yawa kamar irin su taujuhun nazar ila usul asar wanda in mun za mu dinga kawo littattafan za mu cinye lokacin mu amma da ƙarshe mu sake karanta maganar da muka karanta la'alla dakta bai ji bane ya hau kan wannan magana kawai ya bayani idan muka ɗauko tadribin rawi sharhin takribin nawawi na imamun nawawi din nan zaka gani sharhin takribun nawawi to al imam suyudi a cikin sharhin da yayi mujalladi na biyu a mujalladi na biyu in ke ce da to na'am mujalladi na biyu kuwa tabbas mujalladi na biyu shafi na 121 shi ma abin da ya faɗa sharadin ka cika ɗalibin hadisi wa yabda bi sama'i min arjahi shuyukh baladihi isnadan wa ilman wa shuhratan wa dinan dole ne mutum sai ka je gaban malamai ka koyi ilimin hadisin nan ba a ce wai wai littafin ka rubuta kaza littafin ka kai jarida buga littafai kullun jarida sun buga littafi to jarida abin da suke buga da littafai ne ina zuwa shek eh wato hadisi koyon hadisi ka da sharadin sa yana da ka'ida da sharadin sa wato yana da ka'ida yana da fatawa sheka sheka zauna gaban malami wato bi ma ni tambaya Eh, to ina ji.
Yanzu likita ka taba ganin wanda kai a unguwanku ka tashi tare kawai ce maka Allah masa baiwa yana ce da mutane? Ka taba ganin dan baiwa? Wanda haka kawai zai tashi sai yana ce da mutane?
Ya isa, ya isa.
Ai dole ne, dole ne, wallahi dole ne sai je. Abun mamaki, kwanan nan wani wani wani wani wani wani barista ya kira ni. Barista nan da ya kira ni a bayanin da yake
Malam Yusuf Abdullahi. Assalamu alaikum Shek. Ka kai hakuri da ka duba network ɗinka. Assalamu alaikum Shek.
Yace malam.
Assalamu alaikum.
Abin da ka faɗa din nan.
Assalamu alaikum. Ba a jina kenan. Wa alaikum salam.
Eh maganar ka yana yana datsewa yana ba a jini ka da kyau da ka koma ba kan maganar da ka faɗa. jama ku yi hakuri a malam ya dawo eh ku yi hakuri malam ya dawo ku yi hakuri ku yi hakuri malam zai dawo yanzu saboda ni a a magana na so tabbi shi ina gani to a shi ilimi shi hadisi mutum ba zai ce na zauna na koyi hadisi ni kaɗai kuma in fahimta kan da tun da na jin larabci amma shak ya kawo mana wani sharadi ya nuna mana cewa kaman ba za ka iya ka zama dokta ba face ka koyu ba ka kana fede mutum ba saboda na so tiri shi shi hadisi inda kana fahimtar larabci kuma kana fahimtar ka'idan larabci sosai ai za ka karanta hadisi ka koyi hadisi amma shi ya kawo min wani magana mai nauyi gaskiya wurin ba zan yin bada amsa ba da ni wala kun tambaye ka in har dai akwai inna yan baiwan he ka nuna mana a likitoci musamman irin kasan ku da ake kula da haƙƙin dan adam ai yasa wannan magana kawai da kai na ta to mu ci da mu ci da kawai shi ya isa domin abin da yasa ni na san akwai mahautan mu wallahi akwai mahautan mu da Allah ya musu baiwa su dai ba za su yi kirga maka salan nama ba na'am ba za su yi maka kowane nama sala sala kaza bane amma za su iya taida mutum fiye da yadda likitoci suke taidewa. Kuma akwai maɗinka wanda sun yi ɗinkin gwardi. Likitocin nan dai ɗinkin gwardi suke yi wa mutum. To kaga yin mu je da mahautan su taide ‘yan ɗinkin gwardin mu su ɗinke. Amma ba su a yadda ba, a ce komi da sharaɗinsa da ka'idansa. Kuma dakta kawai ka zo ka buɗe ƙofar nan don kai dakta ne? Wala wannan abun gaskiya kuskure ne dakta yi. bayan da dakta ya zo da magana kawai ya ce haka za mu karɓe ta bayan da za a yi littattafai sun fi littafi ishirin wanda a yanzu na ware wanda duk sun tabbatar da wannan ka'idan babu kuma yanda zai kawo wannan dokansa wannan ka'idansa mun mayar ma dakta amma abin da yake ban mamaki shine wannan fa abin kananun abu ne a fannin ilimin hadisi amma kuma a ce dakta da mutum kawai dan ya rufe ido ni na san dakta san wannan abin ina ba shi shawari a matsayinsa na malami irin wa'in abubuwan mu ɗalibai ne har gobe mu ɗalibai ne mutumin da ake ce masa malami kuma kai farin jemu to ka ji tsoron Allah idan har mutum ya zo da magana kar ku duba wai kankantan shekaru ka duba gaskiyarsa kawai kar ka duba wannan almajiri na ne ya dan yin kare almajiri na kar ka duba wannan ka duba gaskiya kawai gaskiyan nan kuma shine bayan da za a yi abinda muka faɗan nan fa mu fa wannan fa kawai magana ne na har kawai da mun wuce ta tuntuni amma da aka zo a tattauna ya shiga ga akida ba za ta tattaunu ba to mu koma tarihi to tarihin shine yanzu muke rike ta abin da ke magana shine yana faɗin cewa dole ne mutum sai ya je gaban malamai ya koya sahabban annabi sallama su suka je suka koya innamal ilmu bit ta'allum da koya ake zabowa ba haka kawai bane da ka bayan da za a yi malamai da suka ji hadisi wani ya ji daga wani daga wani daga wani amma haka kawai kai baka je ko ina ba kana ɗaki ka kulla kanka kawai sai ka fito sai ka ce kafi Buhari haka ka fita Buhari ka ce kafi kafi Abu Dawuda eh sai kaga kaga nan yake yake da hasarin sosai saboda a wato akwai inda shi Albani ya kafurta Buhari saboda a kwanakin baya mun ga irin kan da kuka fito tare da malluman Izara da aka fito aka yi yakin bi ma'ana rusa hadisan Buhari. To shin akwai inda shi albani ya yi haka ya kafurta Buhari? To kaga nan maganan nan yana da sarki mun ce maka yana cikin akidunsa. Na cikin akidunsa. Wannan ai karamin abu ne. Karamin magana ne. Karamin magana ne a cikin maganganunsa. Ana maganan zatin annabi ina maganan Bukhari. amma abin da yasa yanzu muna magana ne akan fannin hadisin za mu zo yanda za mu buɗe wannan wajen wannan muna isar da sako ne ai sun san wajen sun san wajen kaji wani da ya zo ya ce a'a ai wani da za ce a'a ba kuma mun buɗe mun ce a ba ta tauna akidinsa an ki wanda kullum a masallaci ana akida akida akida a ce akidan nan wata abu ne daban na littattafai muke tabbatarwa abu na gaba mu tsallake wannan duk mutane su sani dole ne albani ya bi ka'ida idan dai bukhari yana da ka'idan nan sai da ya bi muslim sai da ya bi waye sai da ya bi abun mamaki al bukhari al bukhari ba da kai karatu ba imam malik ya da malamai kusan ɗari tara da wani abu malami ɗai ɗai ɗai malami ɗari tara wanda daga cikin su akwai irin su Ibrahim ibn Abi Alaba irin su Ibrahim ibn Uqba irin su Abubakar ibn Nafi irin su Isma'il ibn Muhammad ibn Sabit irin su Abu Layla al-Ansari irin su Zaid ibn Rabah irin su Rabi'a ibn Abi Abdurrahman ar-Ra'i irin su Zaid ibn Abi Ziyad wannan malamai wanda Imam Bukhari ya karɓa hadisi a wajen su sannan ka duba a Imam Malik afwan Imam Malik irin su al-Imam Bukhari Imam Bukhari yana cewa katabtu an alfin wa 80 nafsan yace yana da malamai dubu da tamanin dubu da tamanin 1080 yana da dubu da tamanin malami ɗaiɗaiɗaiɗai malami na ne malami na ne malami dubu da tamanin a imam bukhari da cikin su abu karatar da imam buhari malamin imam bukhari dubu da tamanin dubu da tamanin 1080 kuma eh Ah, kaga 1000 ma 80 ma ce mutane 80 sun karanta da kaya ba sauki bane. Balle ga dubu to da 80.
To amma shi kuma bai da ko daya amma kuma ya ci Buhari. Ya zani mu yadda da wannan abu. Bai da ko daya ya ci Buhari. Mutane sa ganin kamar karamin karatu wannan abun fa kwatan musulunci ake so a yi a hannunsa. Kwatan musulunci ake so. Sai da to ya da yi ga wannan suka gama hidima musulunci a watsar da su a gefe. sannan kamar imamu muslim ya yi karatu a wajen malamai ɗari biyu da ashirin ɗari biyu da ishirin al'imam muslim ya karɓa hadisi wajen malamai ɗari biyu da ishirin wanda irin su akwai al'imam bukhari imam ahmad ibn hanbal abdullahi darimi yahya ibn yahya an nisaburi sa'id ibn mansur sannan al'imam dari qutbi irin su ibn abi fawaris irin su ga su abu daud wanda suna nan daban-daban inda za mu yi ta kawo malamai za mu kawo su amma maganan da ya faɗa na gaba saboda lokaci ya ƙure mana maganan da ya faɗa shi dakta yana cewa wai daga cikin dalilai da zai tabbatar mana cewa albani na da malami wai ai kuma ragib dabbah ragib dabbah labarin albani ya ji ya ji labarin sa ya samu ya kira sa ya baki ijaza sarki zaki anan a jalayi yau ga dakta yana gaya wa ɗalibinsa cewa karambani yayi ya zo wai yana so wai ya nuna duniya wai albani yayi karatu a wajen ragi dabba ga dakta sani jallemu yana cewa albani da ragi dabba labari ne abin da na faɗan nan shine ya tabbata labari ne babu wani alaka ta neman karatu tsakanin albani da ragi dabba kuma abu mamaki shi ma ragi dabba nan malamin tarihi ne ba malamin hadisi bane shi fa wanda ake ba albani izaza malamin tarihi ne ba malamin hadisi bane kuma mukaddara in wai na so muku wani tambaya mukaddara cewa albani ya kuna zuwa malamin tarihi ya bai wa malamin hadisi ijaza eh
sorry na ce it doesn't make sense here me yasa na ce haka Uh, ya malamin tarihi zai iya ba malamin hadisi ijaza
kuma rudani kenan rudanin kenan oh okay okay confusion eh rudanin kenan ai dama wannan sarki zaki kokolon ka tana ja rudanin kenan kai ma ka rudanin wanda bai gane rudanin kokolon sa ba ta ja ai rudanin kenan mm.
to irin daga cikin rudanin shi rajibu tsabbah da wani aka waka ce wai malamin sa ne shi ma malamin tarihi ne kuma sannan abin mamaki na gaya masa lokacin da ya kira ni na ce masa kaban mamaki an zo za a yi karatu ka daga wani takarda ka ce wannan ijaza na ne ilimin hadisi da na koya kaza da kaza da kaza amma baka ma ba baka san bambancin shurudul shurudul dalibul hadisi ko adabu dalibul da abin da ake ce masa a ɗurfi ta hammulin hadis ba? Abin da aka ɗauko har aka danna muryata, wai na ce akwai ijada, akwai ijaza, akwai wa'ina gwan dukkaninsu sunansu da ɗurku yani. Ɗurku ta hammulin hadis shi ne hanyar koyon hadis. Kuma ko da a ce ka samu kira'a, ka samu asima, ka samu wannan, amma ba ka da kawai mutum ɗaya ne ka zauna yiwu kawai tattara abin sunan ka ne kana ɗan mahallin naka sai dai in shi din ba'in asima amma irin baɗe ka ce kai ma ka zama malami ta ina ake yi tun tuni malamai ba su halatta ba abin mamaki sarki bari mu ƙarasa shi ne abin da shi ya faɗa a nan a kansa yau malam ya yanke mana ya yi magana da yake littafi na mai sai abin da ya tabbata shine albani bai yi ba labarinsa malamin ya je kira shi da malamin ya ji labarinsa ya kira shi ko da mu tsaya a nan ne tukunna
a to shi ke bari mu bada mu cika minti ashirin ya so mu bude shi kenan eh bari cika minti ashirin
ya je kira shi da ya kira sa ya ce masa ka zo in baka ijaza haka ake bada malamin nan fa ya ce masa zo in baka ijaza kuma ijazar nan har yau ba a ganta ba yau ba a ganta ba ganin bidiyo na albani wannan ijazan ijaza ce kusan tufo wannan sai kawai wacce take ba ta da kima bidiyo ne na albani da kansa mun danna wannan bidiyon kuma yau la'alla datta bai saurari wannan bidiyon ba kawai ganan albani yana maka karaddi da kansa datta bari mu ji abin da bidiyon nan dai ake faɗi abu isa kalwayin ya tambaye su nan na dai saka ne domin in karanta mutane. Amma karatu na nan da kuri sakon daya. A jama'a don Allah annabi na ga an zana min wai zagi na da yawa don Allah da annabi ku yi hakuri.
Afuwan afuwan sarki karkai magana akan wannan. Eh karkai magana akan wannan.
Ya hakuri dan okay don Allah ku yi hakuri.
A karkai magana akan wannan. Mu ai zagi bai mana tabo a jiki. da ya tsoro abin da ya sa shi ne idan ka yi magana akan wannan wani wanda zai saurari program din shi bai ma ga abin da suka yi ba shi karatu zai saurara kuma an isa musu da sako kenan a ba su shi tsayi ai mutumin da mutumin da ka yawa malam da yake karatu ma akwai maganar da yi na roƙa malam ya ya ya ya ajiye wannan magana saboda mu samu mu mu fahimta abin da ake fahimta akan nan ha shi sa jama'a don Allah ku ajiya irin wayan nan mu ba sa bangaren a cikin haka mu gane wanda ke da naja a kai maganar da karatun da malam yayi da yake gani abin da malam yake faɗa ba haka bane kofa na bude ka zo ka kuma ka zo ka karanta shikenan kawai amma wani kuma kaga malam yana karatu kuma yana kawo muna abu sansa kuma yana gwada muna a wannan malami ya faɗa a littafi kaza wannan malami ya faɗa littafi kaza bi ma'ana ba yana faɗa da kansa bane yasa yana faɗa ne abun yana karantowa ne a cikin littafi yasa ni da kai da bamu yamu yaka sai mu mu kasa kunni mu ji abin da kaga ba haka bane kawo malamin ka wallahi ba da hanya shikenan kawai kuma sai ya ce wa hanya bude ki sai ya ce har gobe hanya bude ki kowa ke da bude hanya bude ki a bude ki amma amma amma dai wanda suka gudu banda su to bismillah sai tunda mun ba su dama musulunci kuma ya da sharadi na'am amma su din ma in sun dawo kafin wani sati mun sake ba su bonus abinda Abinda albani yake cewa wannan ijazar da shi malam ya fake da cewa wai ai yana da malamin hadisi ga ijaza. malamin fa da ya karantar da shi hadisi muka ce ba mu ce malamin da ya baki ijaza ba hanyar karban hadisi kusan guda takwas da muka faɗa ko bakwai takwas ko bakwai wa'innan hanyoyi din hanyoyi ne wa'inda ba su suke sa ka cika shar'in ɗalibin hadisi ba matukar ba ka samu astima ba ne kuma ita kanta ijazan ma akwai malaman da masu suna ganin ba su ma yadda da ita ba ijaza ba ko ta inganta a ce ya inganta malami ya rubuta maka ijaza su a wajen su in baka ji hadisi ba su ma karɓe ta ba gani suke kamar sai dan ne kawai kuma manyan malamai ne dakka a ilimin hadisi ita kanta ijaza ma ana saɓani ita a kashin kanta to ba ma ijaza ake magana ba ana ma maganan shi wanda aka bashi ijazan an tambaye shi a cikin abu ishaq al-huwaini yana ce mishi بالنسبة للشيخ محمد راجب الطباخ في بعض كتبكم تقولون شيخنا بالإجازة نريد فقط إلقاء الضوء على يعني نوعية الإجازة yace a littattafanku mukan ji kuna cewa shehinmu a wajen ijaza Sheikh Muhammad Rajib At-Tabbakh da Allah ku gaya mana gaskiyar magana me ya alakan ku da shi ilimi albani budan bakin sa fa ajaba he amsa nau'iyatu ijazi hiya shakhsiyatun mahdha yace nauyin wannan ijaza ijaza ce kawai ta wani mutum kawai hakan nan na farko anan ya soki mutumin wa kullu ijazatin indama ننظر منها بالقرون المتأخرة شخصية لا قيمة لها yace duk wani ijaza da mu muke gani yace shi kawai wannan ya ganta ne kai wata wata wata mara ma'ana abu mamaki anan anan ina da wani abu daya ya daga cikin jayayyar da shi wannan ɗalibi ya zo da muka karanta muka ce shaksiya la qimata laha sai yake cewa shakliya la qimata laha to abin da nake so isarwa ɗaliban ilimi har wasu suna damuwa wanda na ga abin tausayi miskinai shine mutum wai ka zo wai ga mutane ta shakliya ne shakliya aka ce ai shi kansa rashin fahimtar ma'anan shakliya da shaksiya a wannan wajen ya sa ya dinga ta shakliya ne shakliya ne. Kuma sannan rashin lokaci da ba a ƙara tafi ɗin ba yake dawo ya gudu da an karantar da shi asalin ma'anan wannan wajen.
Shi wannan shakliyan nan da shakliya idan ka ce ijazatun shakliyatun la kimata laha kana cewa wata ijaza ce yar sama sama mara amfani. Amma idan ka ce ijazatun shaksiyatun ma'ana wata ijaza ne na wani mutum wanda ba ta da kima ma'ana wancan shakki in kace shakliyatun ka fi muna ta ijazan ka zagi ijazan zagi da yawa amma idan kace shaksiyatun to wannan shine ka zagi wancan mutum ma'ana ijazatu shaksiyatin la qimata laha wato gonda ma a ce shaksiyan nan kenan da shakliyan shaksiya ta fi sauki wa ijazan idan kace shakliya ka kara ruguza ijazar ce abin da yake ba da dariya shine wasu su ba su san littafi ba amma mutum ya ɗauka rubuta menene wat menene shakliya akwai almadmun akwai ashakli abin da ke san shakliya shi ne abin da wanda ke sama sama kawai ba can cikin lamari ba dan sama sama kawai wata mara amfani ko ma menene mai albaniya ta ijazan nan laki mata laha ba ta da amfani in ji albani abu na fara farko da ya fara faɗa kenan abu na gaba in ji albani daga cikin kalaman da ya yi ya ce ni fa kawai kira na mutumin nan yayi ya ganni kaza kaza kaza wanda ya bashi labari na da dai bashi labari na ya ce ni dan shekara 20 ne amma ga abin da nake da shi na baiwa da kaza da kaza da kaza ya ce lazim tukhbir hadha shab Muhammad Nasir ana ujizuhu ya ce je ka ga wannan Muhammad Nasir dan masa ijaza amma abin da ya baka mamaki sarki zaki na'am Albani ya samu targade a maganarsa abin nan albani ya samu targaɗe a maganarsa wannan abin da ke ta ijazan ba ijaza ba ce munawara aka ba sa amma albani ya kira ta da ijaza yau ga dakka ya faɗa kan wannan haɗarin shi ma ya kira ta da ijaza alhalin munawala ce shi yasa wanda ya zo muka yi zama ya zuna cewa ina da kaza a fannin hadisi amma ya gagar bambance tsakanin ijaza da munawala wannan abin na mugun ban mamaki idan albani ya yi kuskure dama ba abin mamaki ba ne tun da ba shi da malami a fannin ilimin hadisi amma kamar mutum a ce dakta shi ma ya zo ya hau kan ya yi su'ul mutaba'a ɗalibinsa ya zo ya yi su'ul hibzi ya zo ya ce mu ijaza alhalin munawala ne wanda kuma mun karanta sharaɗin ijaza mun karanta na munawala ya tabbata abin nan da aka albani ba ijaza bane amma labarin da ya kawo ya ce munawala ne amma wannan karatu zai tabbatar da shi da mu hakkakar da shi insha Allah abin da ke gaba shine albani yake cewa fa zahabtu ilayhi la a'rifuhu ana min qablu ni fa na je wajen shi ban san shi ba ma ban ma san sa ba ta ina ya zama malamin sa dakta ka ce wai malamin sa ne ta ina wannan abun kuskure dakta kai ka koma ka saurari albani ka kuma karanta larabcinsa yace fa zahabtu ilayhi la a'rifuhu ana min qablu sallamtu alayhi ni annabi sallama ba ni ba san ma waye shi ba ban ma san sa ba balle ma ne karatu a wajen shi in ji shi sannan abu na gaba yace yace a wa ana ushiru bi hadhihi alhaqiqa albani yace ina so in gaya muku sai ya wannan al'amari shi wannan shi wannan wanda dakta yayi maganar sa shi albani kan kansa ya magana yake magana akan wannan malamin kenan wannan dai abin da aka shi ne shi ne a kansa albani wa bai san shi ba ma albani da ya ma'ayi idan ma ni ba san sa ba sai ina je karatu wajen shi to
okay okay go on bako ne fa ya zo gari dan wasu yan gari shi ma albani ya zo bakunta a garin wajen wasu yan garin to shi ne fa ya bakin suke ba yan garin suke ba da labari sai ji labarin bakon sai ce ma da bakon da suka da bakon ya bashi bakon abu kuma albani da kansa yake cewa wa ana ushiru bari in nuna muku yace ina so in faɗi wannan gaskiya wannan ana ista'amaltuha alhaqiqa kasila wannan fa ijazar fa makani ma'ana ma'anan zaka yi mata fassara biyu fassara na farko shine eh da gaske an ban ijaza amma na rike ta da amfani na rike ta makami ne fassara ta biyu kace ijazan nan fa ƙarya ne nake yi kawai ni ma ina cewa an ban ijaza ne kawai domin kamar yadda yake cewa ana ista'amaltuha alhaqiqa kaskila li haula innati almasakin li ya'rifun kawai ina amfani ne sai da wa'in wanda suke cewa ilimi sai an ji wajen malaman ni ma kawai ne na kirkiro na faɗa wannan haka magana albani amma kai abin mamaki albani sai ke cewa ma yusdulni hadhihi al-ijabatu shay'an wannan ijazan ka kaɗan ba ta birge ni ba ba ta sa ni ko da wani ita ban yi ba ma ba ta birge sai ke cewa innama yusjilni ijtihadi ni kaina na yabi kaina ni kaina na fahimci kaina ijtihadi na yayi domin ya ce ijtihadi wani mana yana yaban kansa yabansa ya ishe shi ma'anar abin da ke magana kai shi ijtihadin sa ya masa innama abu na ƙarshe da zan rufe da shi maganan da ma yake cewa wai ragib addabba ya kira sa ya bashi ijaza eh malam kai ragib addabba albani bai karatu a gaban sa ba amma kuma malam abin da zan tambaye ka shine shin ijaza cikin sharɗan ɗalibin hadisi ne a ijaza yana cikin durku ta'ammulil hadis ɗaliban hadisi suke takubawa kuma na biyu idan ka karanta abin da albani ya faɗa cin sunan shi ijaza ko munawa suna ta malam ya bayani tambayoyi da ya da soyayya wa ɗalibin ka amma gashi yanzu malam tun da malam ne zai mana bayani dakta abin da ya kamata kenan abu na karshe shine dakta sai ya sake cewa wai su usaimin duk a ilimin hadisi dala sarki zaki danna ita ce danna karshe number 26 ina ji 26 ne ya kamata 26 sun yaba wa albani a fannin ilimin hadisi.
Na fita kai bari na zuwa bari in dawo.
Ko ni danda ne?
Ok, ok.
Wai duk sun yaba wa albani a fannin ilimin hadisi. Wannan maganan malam ita ce nake so in ga malam malam ya ce ya zauna su Usaimin kuma da gaske ne mun san cewa sun zauna a Saudi Arabia tare da wa'innan da muka yi bayani. Amma abin da ya muke so mu gaya musu shine abin da yake a littafi abin da su ma suka tabbatar ba haka bane ba. ba haka bane ko da ka zauna a can ai kai ba abokinsa bane ba ku hira da shi ba in kuma kun hira da shi to yaya za a yi magana biyu wannan rubutawa ya yi wannan kuma kawai kai ne ka zo ka faɗa mana da molanka naka da mu ɗauka mu gaskata ka ko mu ɗauki usaimin mu karyata ka dole za mu ɗauki ɗaya saka abin da nake so in gaya mutane maganar usaimin cewa wai ya yi albani ya sallama masa ya amfani da shafan ilimin hadisi wannan maganar malam ya janye ta ka danna mana mu ji shi bayan ya dan san wani abu sannan kuma ya zo ba da lokacinsa wajen tsayawa ya ta bincike akan wannan wanda kuma an san cewa ɗabi'ar ilimi haka take inda har kana da mabadi ɗinka wato kana da wasu principles na shi wannan ilimi to daga baya kuma kai da kanka bincike bincike bincike zai sa ka kware a cikin wannan ilimi to ba ta ba baki ne mutum ya zauna yana ta ba ta baki bane yana da malami ko ba shi ko ba shi da malami rajibu sabba labarin sa ya samu da wasu daga cikin ayyukan sa ya kira shi ba su ijaza saboda ganin irin kokarin da yayi na abin nan shekar al-qarnawi ya ba da littafin sa al-hayy hami masa takhriji muhammad al-ghazali ya ba shi littafin sa na basira ya masa takhriji malamai da dama nan ne nan ne muna da shi kwarai da gaske su shi bin ba su shi nasir da abin nan shek salih al-usaini duk sun yaba masa a cikin harkar ilimin hadisi cewa a wannan karnin ba a samu wanda ya yi fice kamar sa ba bayan rasuwar su ahmad shakir na masar da da su al-muallimi al-yamani
ka sai ne wannan sakon cikin shamalan an da ke to wannan magana sarki wannan magana wannan magana dakta ya ce wai su usaimin sun ce kaza sun ce kaza sun yaba masa ga nan littafin nan da mun karanta hayatul albani wa asaruhu wa sana'ul ulama'i alayhi gidan ta ya dage ya dage yana ta magana idan ka saurara dakta ya ce maganar nan ba ta ma da amfani a tattauna ta ba ta da amfani kuma shi ya dage na maganar sannan a tambayoyin da aka masa fa tambayan da ya amsa kafin ya amsa wannan tambayan a sakan biyu ina ga bai wuce minti ɗaya bai amsa ta dakta yaya mutumin da ya noma dawa da ya noma dawa ɗaya ta fito ja ɗaya ta fito fara dai haɗa ne kawai ta eh bai kamata ya raba ba wajen zakka shi kenan ya amsa ta amma da ya zo na maganan albanin hidai minti kusan minti bakwai saboda wannan ne dama abin da yake target ɗinsa na karatun kuma amma hidai karshe sai ya ce ai ba ta ma da amfani to in ba ta da amfani ai daga an tambaye ka sai ka ce ai bai da ma amfani wannan maganar mu je gaba ashe na da amfani da ta yi maganar saka mu ma na da amfani ne maganar wannan littafin kusan shafi dubu ne ga shi nan duk akan albana aka rubuta duka.
Ya suna ya suna littafi ɗaya ne. Littafi ɗaya ne. Sunansa Hayatul Albani wa asaruhu wa sana'ul ulama'i alaihi wanda Muhammad Ibrahim Al-Shaibani almajirin Albani ne na gaban shi. Ana kawo shi a manyan almajiran Albani. Idan ka buɗo shafi a afuwan amin a hakuri idan ka buɗo shafi na ɗari biyar da talatin da biyar. Shafi na ɗari biyar da talatin da biyar. Kai gaba, ka je ka shafi na ɗari biyar da talatin da shida. Zuwa shafi na ɗari biyar a yawari afwan shafi na ɗari biyar ne da arba'in da uku. Ɗari biyar da arba'in da uku. Ga shafi na ɗari biyar da arba'in da uku a hannuna abinda albani shi wannan usaimin malam ya ce wai usaimin ma ya sallama albani kuma ya ce duk duniya a zamanin nan babu kamar shi dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi dakta ya kawo wannan wajen usaimin dai mun sani a kidan su da albani a shi ma dan saudi arabia ne a usaimin shi ma bawahabe ne basalafe ne kuma tare suke amma dan Allah wannan maganar da dakkin ya faɗa ka a littafi dan Allah dakta kawo da magana a littafi ni kuma zan kawo maganar sabanin maganar da dakta ya faɗa abin da Usaini yake faɗa ga shi nan shafi na ɗari biyar da arba'in da uku faɗa muku wannan littafi nake ga muku ba kuma littafi ne wanda aka rubuta don zagin albani ba dan yabansa aka rubuta an je wajen Usaimin tun albani yana da rai wannan fa ba bayan albani ya mutu ba tun na da rai karka sai ya ji tsoro ko kuma ya ga ya mutu ne tukun ya fara yin ƙarya tun na da rai lokacin albani ya kusa ya bar duniya ana rubutun tarihinsa shi ya aka ce mishi ya rubuta kamar yadda yake cewa bismillahir rahmanir rahim na asaki na asagir bi anna al-akh abdullah ibn husayn لم يعطني إلا هذه الوريقة الصغيرة لأكتب فيها ما طلبه مني الأخ ماجر ابن فهد السائل أن أكتب عن فضيلة محدث الشام الشيخ فهد محمد ابن ناصر الدين الألباني yake abin mamaki yana bada uzuri dan takaddan da aka bashi ya rubuta akan albani karama ne zuwa aka aka ce da Allah ka bana rubuta akan albani yace masa eh albani malamin hadisi ne na sham kaji ko kaji abin da yace malamin hadisi na sham malamin hadisi na sham amma shi malamin yace duk duniya to amma barkaji sai yake cewa Muhammad Nasiruddin Albani fallazi arabtu an shaykh min hilal ijtima'i bihi وهو قليلا عنده حريص جدا على الامر بالسنه والحبره بدعه yace shi dai ya san albani mai san mai kin bid'a ne mai san sunna ma'ana sunna da irin tasu bid'a kuma irin tasu bari mu je gaba sai ke cewa sawa'un kana fil aqida am fil amal amma min khilal qira'ati li alifatihi kan arabtu anhu zalik wa annahu bi ilmin jammin fil hadisi riwayatan wa dirayatan yace na san cewa albaniya da ilimi kam a fannin hadisi ruwaya da diraya وأن الله تعالى قد نفع فيها وأن الله تعالى قد نفع فيما كتبه كثيرا من الناس wasu dai daga cikin mutane da yawan su sun amfana da cikin abin da albani rubuta na karanto ne duka kar a ce ban yi adalci ba min haisul ilmi wa min haisul manhaji wa littijahi ko min haisul ilmi wa min haisul manhaji wa littijahi ya ta fannin ilmi ko ta fannin manhaji ko ta fannin fuskantarwa ila ilmin hadisi su disko ilmin hadisi wa hadhihi samara kabira lil muslimina wannan amfani da musulmi gaba ɗaya alhamdulillah to barka ji sai jan numfashi ya ja numfashi domin ya ja linzamin irin su dakta suke cewa duk duniya babu kaman shi barka da abin yace amma min haisu tahqiqat al-ilmiya al-hadithiyya nan zai magana da babban murya yace dakta maganan kan nan ya saba da shi gata nan anan yace amma malamai albani almajiran albani kuma nake gaya musu yace ta hanyar ta hakiki bincike na tabbatar da ilimi na hadisi fanahi ka bihi ala tasahulin minhu yake albani da yawan lokuta a hayanan za ka ga mutum ne mai mugun sakaci a fannin ilimin hadisi wanda ɗalibin hadisi an haɗa shi tasahuli ɗalibin hadisi ana son ya zama bayi da tasahuli adamu tasahul ya ce shiro na ɗalibin hadisi amma ka dawo ne sai dawo da shi ɗalibin hadisi sai ya gaza ya kawo shi kasa da ɗalibin hadisi sai ke cewa Peter ke ci badin a hadis albani yakan ɗauka wasu hadisan ila darajatin la tasil ila hamil tahsin hadisan da ba ta da alaka da inganci amma sai zai ce hadisi ne sahihi yace shi wannan abin ina awi tasihi ko zai ce hadisi sahihi wanda bata kai hasani ba ko zai ce hadisin da da'ifi ne ta bata sahihi ne ko hasani ne wa adamu mulahazati ma yakunu shazzal matali yace sannan albani ba iya bambancewa ne ko kuma ba ya hararo hadisin da take shazzi ne mataninta mukhalifan li hadisin kan jibali sai ya zo ya dauki hadisi wanda take ta saba da hadisai wane duwatsu ta hakan wajen inganci wa mudaba kasan da daidai liqawa'id shari'atul amma wanda ya daidai da shari'a wanda yake magani na addini wannan mutumin ne kace ya ce duk duniya babu malami kamar shi shi gashi yana taimaka ma albani yana inganta hadisin da ba ingantacce ba sannan ya ce albaniya da mugun sakaci wajen ilimin hadisi ya ce in dai a fannin ta hakiki na ilimin hadisi ne albani kai mutum ne wanda ka ayi riko da shi wanda wannan da kansa ya faɗa har yi wani ishara ya ce to kan ku gana faɗa haka ku zarge ni ai dama ba komi bane na ɗauka in an ga magana a watsar masa an yi kaza da kaza shi da kansa ya bayani kullum yi ukhaz anhu yuraddu saka nan wani ita ce karshen jawabin da zan yi wa dakta kuma in dakta ya sake bayani in na ilimi ne in Allah da zan zo in yi itirafi da shi in tabbatar in kuma abin da ya sake sabawa ne ya irin na son zuciya kamar wannan yanda ya bi bayan almajirinsa da sauransu to lallai dama wannan karatu ne wanda muna da haƙƙin mu ma mu zo mu warware mu faɗa abin da yake mun fahimce shi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh na
to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh lokaci tayi da zamu bude kofa na kira jama'a don Allah da annabi ko kiran da zamu kira kuma mu tsaya akan topic akan a maganganu da Shakman Nasa Shikado Musa ya faɗa akan haka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Shak Adam daga England.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Sarki zaki barka da gare.
Barka kare barka kare Shak Adam ya gunku barka da sallah.
Alhamdulillah ina wa malam barka da dare shi ma.
Mata malam yana jin.
Alhamdulillah barka.
Sarki zaki kai tambayar akwai tambayar kai ma zan fara.
ina jin ka.
na kokarin na bibi bidiyon da da suka gabata na baya wallahi na ka samu ya za in same su Oh, okay. Kama wanda wanda kama an gogoge su a kai ah suna kai wanda malam Nasir yayi
eh saboda ka fara na farko ina jin akwai tambayar da ne wa malam eh a bido eh ai ba mu ba mu goge karatu ba mu goge wannan karatu yana nan kaman documentary ne ba za mu goge su ba ka ka samu ki wallahi Okay, shi ke nan, insha Allah, ka yi gaya min wanda kake so in muka gama ya so in je in nemo in zo in tura maka Allah yadda.
Akwai so nake daina sake bi, wani abu ne nake da ɗan shakka a kai.
Okay, bismillah, to.
Sai, sai, sai abu na biyu. Malam ya kawo matsaloli kwarai da gaske.
Na'am.
Um, shi karatun fatawar rahama da ake yi, da Dr. Sani ke a Kano kenan duk wanda yake birnin Kano ya san da wannan. Karatu ne da ake yin shi ranar Lahadi rana kowane rana ake yin shi karfe tara zuwa goma da safe.
Oh, okay, Dokta yana wannan kasu kowane rana.
Karatu ne ake yin shi ba tun yanzu ba.
Okay, okay.
Sarki zaki ni shekara ta nawa zuwa na UK kenan yanzu tun ina Najeriya na san wannan karatun kuma ina bi har yanzu. To karatu ne da ake yi ake zuwa za ka turo tambaya a karanta ba ma ka san wanda ya turo tambayar ba.
Okay.
Duk wanda yake in dai za a adalci irin wannan karatun haka ake a fafin rahama. To ka ke nan dalta duk tambayar da aka tambaye shi haka kewa da ansa.
Na'am.
Wallahu alam. Ni dai abu da nake so kenan aka tashi a wani abubuwa dinga mu dinga kiyaye kwarai da gaske. Wannan dai a fushin a na abin da na fahimta kenan.
Okay.
Sannan da alama ina ina ina tambaya ga ga shi malam. Wai wani irin ya ake yi ake ake gane ake wani wani wani principle kowane ilimin duniya kamar yadda malam ya kawo akan maganar da sani da yayi kowane ilimin duniya da ake yana da basic principle akwai abin da ake gina shi a kansa misali yanzu kamar ni yanzu ina nan ina karantar abin da ke da alaka da kimiyya malam ya kawo wata matsala kamar ilimin likitanci idan ya don mutum bai ilimin kazawa ba zai zo ya fesa mutane ba so kowane ilimi amma ilimin likitanci da ilimin engineering da ilimin kowane ilimi an gina su ne akan waɗansu basic principles principle ɗin misali dole sai ka fahimci me misali kamar chemistry ka iya biology ka iya physics misali waɗannan abubuwan guda uku su ne basic principle ɗin kuma engineering ne sai ka haɗa da maths akare ma biology ina ba ta an fahimci abin da nake nufi to wai shi ilimin hadisi wani iri wani ilimi ne prerequisite da ake bukata wajibi mutum sai yana da shi sannan zai iya karanta hadisi ya gane tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu a ilimin hadisi kamar yadda na karanta yanzu saboda yanzu wani abin duniya ga nan komai sauƙi gare shi wajen samu kamar yadda na karanta yanzu anan wani abu da na duba yanzu ilimin hadisi ba ɗalibin hadisi ba ne ba ilimin hadisi ya rabu gida biyu akwai ilimin da ake shi na isnadi akwai na matani kamar abin na fahimta kamar abin da na gani isnadi shine matakan da aka bi wajen wane ya jiga wane wane ya jiga wane wane ya jiga wane wane ya jiga wane har aka yi zuwa wanda ya jiga karshe kenan kenan ilimin da za ka yi amfani da shi wajen ka tantance wane ya jiga wane wane ya jiga wane wane ya jiga wane wani irin matakai ake bi ake ganewa ko ko wani wani specific ilimin hadisi ne sai ka sai ka samu misali yanzu misali kamar nan ce na ji gurin sai dai malam to misali yanzu zan kawo ruwaya hadisi ko na sai ce misali na ji daga bakin sarki zaki sai kuma sarki zaki wani ya sanar da shi wani ya sanar da shi wani ya sanar da shi haka haka haka karshe ko kuwa rayuwar waɗannan mutanen da suka kawo ilimin hadisin su ake bi a gani da wani da wani ya rayu da wani yaushe wani ya zauna da wani yaushe suka mutu ya halayen suke mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki bane ba wannan shine abin da nake da dan ta cewa akai To amma wancan in na samu sauran bayanan da kai in na samu wancan bidiyon in sha Allah akwai abin da nake so zan tambaya amma sai na samu wancan bidiyon. Na gode Allah sa kira alkali.
Amin amin amin. To malam ga tambayoyin da yayi. Assalamu alaikum Sheikh.
Assalamu alaikum.
Ah, kwala ba kai ba kuri. Muna tare da Sheikh.
Wa alaikum salam. da farko a shi dan uwa da ya kira dan uwa da ya kira a muna masa sallama irin ta addinin musulunci kuma muna amsa gaisuwarsa sannan kuma tambayoyin da ya yi shi nake kamar da ya saurari karatun da muka yi da ya ji amsoshin su gaskiya gaba daya karatunmu na biyu mun zauna mun yi bayani akan ilimin hadisi da yanda ake yi akwai ilimin hadisi kuma yana iya kokari wajen misali a fannin ilimin sana injiniyarin da shauransu da ya dan kawo misali ko wajen shibahi da tsakaninsu da shauransu wajen kawa'id da shauransu to abin da nake so in faɗa masa shine ita ilimin hadisi ɗalibin hadisi ɗalibi na ilimin hadisi wanda zai yi ilimi ya zo ya bambance ce wannan sahihi ne wannan da ifi ne sai ya bi sharɗan malaman kamar yadda kake ce kai ɗalibin ilimin injiniyarin ne to injiniyarin daban da ilimin hadisi in an zana magana injiniyarin za ka iya sa baki kuma yan uwa za su saurare ka su ji daɗi amma in ka sa baki a wannan kake kwatanta shi da ilimin injiniyarin to za ka zamo ka kwafsa a fannin ilimi domin ko abokan na san fannin injiniyarin daban fannin likitanci daban science da abin da ya shafi abin da ya shafi a art da shauransu da physics da shauransu duk da abubuwa ne sayan daban-daban saka to yana da kyau ka tsaya a fannin karka na ɗauko abin da ke cikin injiniyarin kuma kana kashi ilimin hadisi za a ɗan samu saɓani yake kana ta crack na tunaninka abin da ke so shine in gaya ma ɗaya kai tsaye maganar da ka fara na farko cewa wannan karatu da aka yi a rahama rediyo kaza kaza kaza na yi bayani tun farkon karatu na yace ga dai karatun ga ranar da muka ji karatun kuma da sunan ana masa tambayoyi ina ji ban maganan ka da ka kawo bayanin nima na yi shi a farko inda da ka saurare ni da na faɗa na faɗi cewa karatun da aka yi ga ranar da aka faɗa a ciki hudu ga watan yuli 2021 ranar lahadi kuma haka nima na faɗa sannan na biyu kuma wannan maganar duk wanda ya ji maganganun da ya yi maganganu ne na ya yi magana ne akan karatun da muka yi kuma amsa tambayan fatawa na san tun kafin astaghfirullah in ce shi yayi waye ko kafin a haife shi mu ma gidanmu ana amsa fatawa fatawan duk sati mun tashi duk sati mu mun tashi duk sati idan in ka tambayi fatawa ka zo bauchi ka tambaya ka ji fatawan gidan rediyo na bauchi ba na rahama na wai kasuwa ba na bauchi gaba daya a lokacin mun tashi mu ma fatawan nan duk sati sai an yi shi kuma daga duk inda ake zuwa tun ana yin fatawa ba na rubuta a waya ba na rubuta takarda saka mun san duk yanda ake yin fatawa in dai ma misali fatawa ce ta malamai da littafi na san yadda ake yin fatawa saka ya kamata ka san cewa na san abin da nake magana a kai kuma ni ma na san me ake magana a kai Allah ya muke mu magana kuma da kai tambaya cewa ka karanta ilimin hadisi riwaya da diraya ai wannan mun yi bayani mun yi bayani akan cewa ga yanda ilimin hadisi riwaya yake ga ilimin hadisi riwaya yake sannan muka bude muka toshe kofa maganar da ake yi maganar da ake yi shine a yau ka ja hadisi na annabi Muhammadu wai sai ta maka sahahu albani albani ya inganta to tambayoyi guda uku suke ciki na farko da hadisin ba sahihi bane yanzu albani ya inganta na farko kenan na biyu da hadisin sahihi ne wanda suka inganta ba su gane ba albani ya zo da shi ya gyara musu na uku idan ka ce sahahu albani albani ya inganta hadisin albani ne ya kirkiro daga kansa an wani an wani zuwa annabi malamai suka ce to na farko idan har da hadisin ba sahihi bane albani inganta to bai isa ba wasu sharɗa ya bi waye malamin sa wani hanya ya bi ya samu da ba sahihi ba yanzu inganta ɗaya kenan kaga wannan tambayan na baka amsan ta tambaya ta biyu idan aka ce sahahu albani albani ya inganta to da hadisin sahihi ne yanzu albani ya kara ingantawa to haka ne karkace albani ya inganta ce wanda ya rawaita ya inganta tunda shi inganta hadisin wanda suka inganta sun inganta amma albani bai cikin su na uku in kuma albani ne kirkiro hadisi an wana an wana zuwa ga annabi ya inganta hadisin to sai mu tambaye shi waye ya karantar da shi hadisi bai ji a wajen kowa ba abin da yasa ka fahimci ma asalin karatun maganan albani ya inganta hadisi wai ce ta inganta a ce an koma kan marja'insa an bar maganan malamai wannan maganan da shi ake rushewa sannan kuma bai cika sharuɗan malaman hadisi ba saka in ka zo karanta ka duba ka tambaya a tun da yayin da ka karanta menene sharuɗan ka'idan ɗalibin hadisi za su baka Allah ya taimake mu wannan shi ne amsar mun Allah yadda Allah ya taimake mu
to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zai na'am kola kuriya sunan ka daga nake kira
yana magana da abdullahi abba daga nina niger state a'a masha Allah mala abdullahi abba to kana tare da shakman na sai saka domin sa tafawa bare kan wannan layi eh ina ma malam barka da haka kuma ina jinjina wa malam ina gaida wannan
to muna gaisuwa
yawwa dama tambaya na ina so mu dan mu malam tambayoyi kamar guda uku ne bismillah eh kai su a jere yi su bismillah
yawwa yawwa na farko dai wannan karatu na shi da ta sani yan bugi da mu na bato da yake na ji kamar malam ya ce ai ya shirya ne wannan tambayan kamar malam kamar wuce ta sani ya shirya wannan tambayan ne mm
to shine nake tambayan malam ya ake ya gyara tattafani wannan tambayan shirya ce bayan a mai tambayan da yake ma malam tattafani tambaya cewa ya ga wani da wannan da aka tuho mana ya ake shi ya gane cewa tattafani Hello?
Bis- bismillah kola bismillah ya kuri a wani su murya ke shi wannan to bismillah Tambaya- ta- tambayan da nake mishi ya ake ya gane cewa tattafani wannan tambayan shi ya shirya ta tambayan Na'am.
farko kenan ya ake ya gane cewa shi ya shirya wannan tambayan mm very good na farko kenan sannan tambaya ne biyu sannan tambaya ne biyu na'am malamai da yawa sun daɗe suna magana akan albani mutane da yawa sun daɗe suna tattaunawa akan batun albani ba malam nasir bane kaɗai ya fara kaima nasir jini albani farmaki ko wani abu makamacin haka na'am
to shi malam yana magana akan mafi yawanci masu kaiman malam nasir jini albani farmaki ne ba wai yana magana akan shi malam nasir bane ya ake tambaya ne dai shine ya ake malam nasir ya gane cewa wannan maganganun da take sani umar yake gaba ɗaya kwamfilci da take yake
to ai da ita da ita oh, da ita kake maimaitawa to mu je na biyu
na'am mu je mu ita tambayan kai mu je mu je na biyu ka ta tambaya yawwa tunda kaga tunda kaga shi ai Dr. Sani yana magana ne akan mafi yawanci masu sukan albani akwai masu cewa malam albani ba malami bane ba malami bane da kaza kaza da sauransu to amma kaga shi da ma- malam nasu ya ce wai Kaman waye ne?
ya ce wai ah sorry Dr. Sani sorry ya- kaman waye ne sarki zaki dan tsaye da shi ya ya ce mushi wai wa- wa malam ba malami bane eh sarki zaki shi ba yana magana bane okay akan kola ya maganar kuri Nasir.
na zuwa a kaman waye ne yace albani ba malami bane sa- shi yake da shi din kaman waye ne yace albani ba malami bane shine Dr. Sani yake da shi kaman waye
Eh, amma kai malam ai ka san cewa ba kai kadai ka fara tsokaci a kan Nasiru Dini Albani ni ba.
ni wallahi ban sani ba akwai mutane ni wallahi ban sani ba a a maganan na sani ya kike ce na sani bayan kai kai yanzu kai ni ne kai ma kenan kai yanzu dan maka tambaya akai kasancewa na sani tambayan da na maka kawai shine kamar waye sai ka ka faɗa mun kamar waye
a yanzu haka akwai batun da malam Sheikh Shatima Al-Miskin na Maiduguri akwai batun fon da yake akan Nasiru Dini Albani baka sani bane
okay Ah.
lokaci da kai ba a sarki zaki sannan tambaya to da nake kola kola mu je mu je tambaya ya karasa tambayar sa ya karasa ya karasa ya karasa tambaya da nake so mu malam Hello
ina jin ka ya karasa tambaya to abin da ke akwai wayannan tambayoyi da yayi tambaya na farko cewan wai misali ya aka yi na sani cewa shi wato dakta da ni yake yi abu na farko da zan ce karina ne a ka'ida karina ita ta tabbatar ni abin da zan masa tambaya du to ya karasa tambaya na'am a karasa
to a kola bismillah na uku din ya faɗi na uku din sannan tambaya tambaya- tambaya na na uku shine malam ya yi magana akan cewa wanda suke ba albani suka jinjina mai akan wannan ilimi kuma malam ma ya yarda cewa eh na su ne albani yana da ba ba jahili bane eh haka ne to tunda malam ya yarda cewa tunda malam ya yarda cewa ba jahili bane to me ne na mamaki akan batun dakta na cewa ilimin shi sun yaɗu wurare daban-daban ai yana nufin ilimin shi sun yaɗu wurare daban-daban ba wai yana nufin yaɗuwar ilimin bane kaɗai ya sa ya zama malami a'a tunda malam ya yarda cewa ilimin shi ya yaɗu wurare daban-daban to ai ya wanda ilimin ya yi ya yaɗu wurare daban-daban malamai sun asu ilimin shi kenan ya yabi shek nasir dini albani shi ne nake so tambayi malam nasir ya yabe shi ko bai yabe shi ba ya yabe shi ko kuma bai yabe shi ba dan ai shi kanshi kanshi dakta ya tabbatar da cewa suna da samun tsakaninsu da Ahmadu Umaru kuma ya zo ce eh amma kuma bangaren ilimin hadisi ya yi bishi to shine nake son tambayi malam na tsaka ya yi bishi akan yana da wannan ilimin ko kuma bai yi bishi ba
to bari mu baka amsa dan waya shikenan mun gode mun gode ko malam ko kola hudu ma yayi ya yi bishi ko bai yi bishi ba a cikin ilimin hadisi to hudu yayi a bangaren ilimin hadisi ya yi bishi ko bai yi bishi ba kawai tambaya an samu jefa ba
Masha Allah mun gode Allah ta To tambaya na farko dan uwa ya tambaye ni cewa wai yaya aka yi na san cewa wa'innan tambayoyin da ni aka yi. To tambayoyi shi dai duk mai jin magana ya sani wawa ba mahaukaci bane. Na farko tambaya da ni aka yi shine dalili ni ne na zo na tattauna maganar sannan aka yi da ni. Na farko kenan. Na biyu sai ke cewa ya aka yi na gane duk abin da yake faɗi da ni yayi shi fa da wasu malamai yake yi to shi ma yana tambayar sa ya akai ka gane da wasu malamai yake ya gaya maka sannan na uku kace ai ba ni ne kadai na fara yin raddi ba ai nake raddi wa albani ba akwai wanda suka ce masa jahili da ka kawo min shafi yanda Sheikh Shatima yayi karatu yace albani jahili Sheikh Shatima ka masa ka faɗa ne dai kawai Sheikh Shatima ina da alaka da shi mai karfi Sheikh Tatima dan shehin mu ne shehin Tijjaniya Sheikh Al-Miskin a Muhammad Faida wanda a Faida dai ba wanda bai san gidansu ba sannan na biyu kuma muna da alaka kai tsaye saka babu wani karatu da Sheikh Tatima ya akan Albani kai ne dai ka san saka ce Albani sai da na tambaye ka baka da amsa Alkarina ya tabbatar wa duniya shine karatun da nan ita ya tattauna dalili duk abin da muka tattauna bari in kawo maka sarki zaki karina na farko a ciki ya ce tattaunawa akan wannan maganar tattaunawa akan wannan maganar ba ta da amfani to ka gaya min bin Najeriya waye suka zauna suka tattauna akan wannan maganar tattaunawa akan wannan maganar yace ba ta da amfani bin Najeriya wasu tattauna akan wannan maganar in ya ce akwai ce kawo mu muka zama muka tattauna akai tambayan da aka masa an tambaye shi akan me hukuncin tattauna akan albani karina he ta baka dole ya ji tattaunawar da aka yi na farko kenan yana kuma sanar ita na biyu daga cikin maganar sa yake cewa wannan maganar magana ne na rashin kan gado maganar rashin kan gado idan har kawai har kawai mutum da ya tambaye ka zage shi ba da wanda ya tambaye shi yake ba yana yi ne da mai asalin mai karatun na uku wa'innan maganganun da ya dinga kawowa wa'innan maganganun da ya kawo din du magana ne wanda yake ya shirya musu daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza ya kamata a ce malam ya san fannin zakka fiye da yadda ya san albani me yasa a fannin zakka da yi bayani yadda ya kamata ba sai a fannin wannan ne yaro ya ja maganan yayi tsayi da ita kuma duk abin da nake tambaya a kayan su yake magana yake sai bada amsa tambaya na gaba sai yake ce min wai yaya aka yi a shin menene yake cewa wai shin wannan ya ya yi albani Siddiqul Gumari? To wannan Siddiqul Gumari maganan ya yi albani a Siddiqul Gumari, shi a Siddiqul Gumari maganan ya yi albani. Na bi bayani, ni ba ni ja da cewa an yi da albani. A'a, amma ga abin da ya faɗa kan albani, ra'asu dalali wal bida, ka yadda da wannan? Ya ce albani ɗan bid'a ne tatacce, ɓatacce, shugaban masu ɓata shugaban 'yan bid'a. in ka ce min ka yarda da wancan ka yarda da wannan in ka ce ban yarda da wannan ba me yasa baka yarda da wannan ba bayan zaki ɗaya ne abin da yasa baka yarda da wannan ba a iliminka bai yi daidai ba to wannan maganar tasa bata yi daidai ba in ya ce albani malamin hadisi ne a wajen malaman hadisi su kuma sun ce bai cika ba shikenan karas maganar usaimin ya yi albani abin da shi ya ce cewa ya yi usaimin ya ce albani ya sallama duk duniya haka fa ya faɗa duk duniya a zamanin sa babu kaman sa nace kuma ƙarya ne in ji Usaimin ba in ji ni ba Usaimin yace albanin nan da ake kallon sa baya inganta hadisi yanda ya kamata yace fanahika in dai ina son tambaye ku in a fannin tahqiqi alhadisiyyati ne alilmiya yace fanahika na nusar da kai albani in kana son ka gane sakaci wanda zai dauki hadisin da bata inganta bai kai ta mukamin sahihi ya dauka ta saba da musulunci ya dauko ta shi ya daura ta akan fahimtar sa yace to ka samu albani kuma a gaban albani gadan asibiti na gadan asibiti amma yana jin zafin wannan magana sarki zaki albani zai mutu yana maimaita wannan magana ka faɗe ta a ce in yabo ne ya kamata ya yi farin ciki da ita saka karatu ne wanda ake yin sa na bahasi gurgurdan abin da ya tabbata kuma alhamdulillah wayannan suna amsan tambayoyi na gaba magana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki na'am kola sunan ka da nake kira
Ustaz Haruna ne daga nan Cote d'Ivoire.
Ah, Ustaz Haruna da Cote d'Ivoire to kana tare da Sekman Nasir Shekaru Musa ta fawa balewa kan wannan layi.
Na farko ina jinjina maka da shi malamin da ka kawo shakka sai di malam Nasir Dini Nasir ina saka ina yaba mai kuma ina godiya da bayanan da yi. Kuma muna jin daɗi ta alƙawarin da yake.
Da za ka bashi albani kuma. To, na ga sai Sheikh Nasir Dini Alshekari.
Saboda haka albani da sai na ɗan da kuskure a magana albani.
To masha Allah.
Baya da haka nan ni abin da nake so kawai shi malam kai ya damu da wasu maganganu da wani soki burutu na wasu. Wato ya ci gaba da bayanan da yake da abin da ya tabbatar da ya gani a cikin littafi wani zage-zage da wasu za su yi wannan duk rashin hujja na rashin dalili ne inda suna da hujja da cewar da aka yi albani bai da malami ba malamin hadisi na ba ya kamata inda malamin hadisi ne ko yana da malami su hito karar su faɗa su ce gashi gashi duk malaman duniya na musulunci waɗanda suka gabata waɗanda aka kan hujja da su babu malamin da ba a san malami ne ba za san shekarun da ya karanci abin nan ilimin hadisi ba amma shi inda suna shina da shi da sun hito sun bayyana kenan wannan abu abu ne zahiri ya tabbata kuma suna son su yi wani kame kame wannan kame kame ne ina son dai su yi hakuri duk da wani abin da zai yi da wani tawilin da za su yi da sauki guru su duka yi hakuri duka ya ci gaba da karatun to mun gode Masha Allah.
Sosai sosai sosai.
kamar da yake har yanzu kofa tana buɗe wanda ya ji ya zakwa ya a tattauna da shi kan wannan bayani na albanin din. To amma ya ce wai shi wancan malamin din na farko wanda an kara da shi farko. Ba da shi ake yi ba.
Ma ma ma ya hakuri ka ka yi magana mai kyau.
Eh ba ce karasa.
Eh na san babu hujja babu dalili. Ko shi ya dawo dai bai iya kawo wani hujja.
Masha Allah, Masha Allah, mun gode, mun gode, mun gode da maganar da kai, kai maganganu masu kyau, Masha Allah. Allah ya saka da tsayi. Amin. Amin, amin.
Allahumma amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola.
Maganar zaman mukabala da shi
Na kola ku rufa ka daga muryanka ba ba mu jin ka da kyau, daga muryanka.
To ana jina du.
Eh ha ana jin ka ya sunan ka daga nake jira.
To da farko dai suna na Abubakar Adamu daga nan garin Guduwa ta Najeriya jari.
Okay.
Eh ina yi wa ina yi maka fata alheri da fari kai kanka sarki zaki da wannan kokari.
Muna amsa malam.
Eh abu na biyu ina yi wa shi sai yi shi ma fata alheri da kuma in ba shi barin gwiwa kan dukkan abubuwa da ake tattaunawa.
Masha Allah.
Eh abu na gaba kuma lokaci ne zan yi eh kan batun da ya albani da kuma shi malam da ba shi hakuri shi malam bangaren sa na ba shi hakuri shi ne duk wanda za su tambaya to shi ya yi hakuri ya kuma kwantar da hankalinsa ya ce ni tambaya yake so tambaya sai a ba shi ansa a cikin kwanciyar hankali abu na biyu kuma wato abin da wancan na karshe da kira shi ne abin da bai gane ba shi ne ai duk ilimin da mutum ya ci ai dalili ake so na a inda ya samu ilimin ba wai dan ba ce a ba dama akwai ilimi wanda Allah yana kowa shi masa wani ba da haka yake samun sa Allah yake yi masa wannan ilimi to amma akwai sharadai ko na dokokin aiki misali ko kuma wanda ake so a tabbatar da ilimin nan ingantacce ne shi ma ya samu ne daga gurin wato wani shi ma da ilimi ingantacce to shi ake tambaya kamar yadda shi ma da yake kaga yanzu misali kaga yanzu ai a kokwance misali ai jami'a ake zuwa kuma kowa akwai da yake zuwa karanta
mutum ya fito ai za a ce to ga takarda da aka baka shaida cewar eh wannan karatun da ka ke misali a jami'a eh an dalilai kai wannan karatu ga takarda ga shaida duk wanda misali in makaranta ka je ka bude ko a garin ku ko a gidan misali za ta a ai malam ai wani yayi karatu karatu ne kaza a jami'a kaza an yadda an bashi wannan takarda kan ku kanku wanda za ku kawo ƴaƴan ku masu kuma eh a lalle eh an yadda yayi karatun nan ba ke koyar da karatun nan to shi ne jimar da ake ce to shi wane ne ya koyar da shi wannan karatu da ake magana na haƙiƙa kamar yadda malai bayani ya wuce abu a bayyane ya ce eh akwai akwai hadisan da suke a bukari da musu wanda ake ba musulun ya sahaha shi wato ya inganta shi ko kuma a bai da inganci to kaga irin karatun irin wato malaman da karatun da ya a wajen malamai da su sun yi su su imam bukari kaga su suna da dalili sai je gurin malamai sun samu wannan hadisi sai suka ce a yana da inganci saboda dalilan su kaza dalilan kaza za sun ji sun kwakwam sun yi buɗe to shi malam sai malam zina tambaya to shi albani wanda irin hanya yake a gurin wani malami yake ya sabo daga kansa misali zuwa kan malaminsa shi ma malaminsa zuwa kan aina ya koyi wannan ka shi ne abin da ake tambaya to amma ina ganin kan mutane ba sa fahimtar me ake faɗa kuma abu na ƙarshe shi ne sarki zaki wato ya kamata mutane su fahimci cewa malami yana da matukar muhimmanci duk abin da malami zai faɗa kowace irin kalma ce zai faɗa wato tana da tasirin gaske domin ana ɗaukan cewa wato ba ƙarya ya faɗa magana ce wanda mafiyin su zai ya malam abin da ya faɗa gaskiya ne to tana da tasiri ko a ina take ba wai magana ce a wai dan ya ji jin rediyo a tambaya ce ake jin maza to ai maganar da zai furta ko ansar da zai fara akan tambayar da ake masa ko a ina ne tana da matukar muhimmanci a matsayin sa cewa shi malami ne amma misali inda misali ne gama gari ne ko wajen abin nan fada a damu ba a yadda aka ji anan za a iya waka ta amma shi nan da shekara dubu za a ɗauki wannan magana tana dan ahadi saboda shi din yana da muhimmanci isa a kawo shi wannan magana to amma a ce wai a wani yayi magana ne a wani bangare a ba ta shafi magana da a ba daidai bane tana dole zama tana ciki in ma ba in ma ba in sai ya ji da wannan magana yanzu ba to ko nan da shekara ɗari akwai wanda zai iya kafa hujja kamar yadda da ake kafa dalili da magana shi albani ke yi da bakinsa ka gani to shi ne abin da yake da lokacin yanzu ina ina godiya sarki zagi da aka ba dama kuma shi sai yana masa fata alheri Allah ya kara karfafa mun ji daɗin jawabanka sosai Allah ya saka alheri wallahi ko ni na ji daɗin jawabanka eh mun gode sosai wallahi jawabi cikin nutsuwa Allah Allah saka.
Sannan kuma maganar shi Malam Harun. Abin da ya sa na ce wancan ba za mu kula shi ba saboda mun yi ta ba shi dama mun yi ta ba to sai ya zamo kamar wasa ne da tunani kuma irin ba mu da sharaɗi na addini bayan za mu baka dama kai su kusan bakwai kullum a ce yau a ce gobe a ce gata dama ko mun yi shar'i da shi kuma ya sani to in mun fara karatu ba za mu sake ba in mun fara karatu gashi gashi to mun fara karatu ma mun sake bashi dama yau sake guda ya sake ce kudurin nan nasa yana gana ya je ya binciko ne in ya binciko ya je ya karanta Allah ya taimake mu
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh shek malam bala shek malam mustafa bala fantuwa
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sarki zaki barka da kokari barka kare barka kare malam
yana aina gaida a sai da malam muhammad nasir saka ado musa yana tare da kai kuma yana jin ka muna gaisuwa
Allah Allah ta'ala ya kada lafiya ya kada kusanci amin amin
wato ni abinda dan abin bayani da zan yi bisa abinda na lura shi shi shi abokin karatun malam ba zai kara zuwa a ba zai yadda a zauna da shi ba ka san dalilin eh mu karatun yau yi hakuri akwai abin da nake nake fuskanta ni
to to haka to abinda akramakumullahu na fahimta shi wannan karatu da ake game da shi albani abinda na fahimta ba maganan malami kawai bane ba ya da shi bayan ya rasa malami a ɗan abin da ya gudana a baya domin wannan karatun yana da alaƙa da na baya misali abu abokin tattaunawa malam ya tabbatar ma duniya cewa albani ya samu matsala da mahaifin shi bayan kuma shi da kanshi albani ya tsarkake mahaifin shi cewa mutumin kirki ne ta yaya ya tsarkake shi cewa mahaifin ya yi hijira daga albani ya dawo sham domin gudu da tsira da addini wannan daga bakin albani aka samu wannan bayan bayan ya dawo inda ya dawo dan gudu da tsira da addinin shi kuma sai ya zamo shi din da ya faɗi wannan kuma sai aka samu yaƙini da tabbaci daga waɗanda suke almajiran shi masoyan shi ya yi ma mahaifin tawaye kuma tawaye akan sallah akan lokacin sallah ya yadda cewa wannan mahaifin na ya koyi shi a gida ma'ana ya yadda tarihi duniya ta faɗa cewa shi ya saba da mahaifin shi har ya kai ka ya bar gida to ina ganin wannan zai wahala ga mutumin da yake so ya bi mai albarka ya ke bin shi a matsayin shugaba gaskiyar magana kenan.
Gaskiya.
Babu yadda za a yi mutumin babu yadda za a yi mutumin da ya saba da mahaifin shi har ya bar gida mahaifin shi ya ko wurin shi ya yadda ya bar gida akan kuma abin da ba shi wanda ko da misali ka ɗauka shari'a ta Allah da ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wata kafa ko kofa da ta hana mutum ko ko ta ba mutum dama ya ci kyakkyawan mu'amala da mahaifin shi ko da mahaifin nan kafiri ne ko kafiri ne.
To bare musulmi musulmin ma kuma wanda shi albani ya faɗa da bakin shi mutumin kirkin da ya baro kasar turawa ya dawo sham domin ya gudu da addinin shi ya tsira da addini. To saboda haka na san wannan karatu gaskiyar magana shi a sai malam Muhammad Nasir ya ɗauke shi ne domin masu rabo daga cikin waɗanda suke wannan tafiya idan sun ji an ce wai albani ya sahaha da san fa wanda ya saha hadin nan shi kan fa ba sahihi ba ne da zan su san kowa wannan shi ne fahimta ta Allah ta Allah ya tabbatar da mu ya ƙara tafiyar da mu akan hanyar magabata mutanen kirki Allahumma amin Allahumma amin mun gode sosai Allah ba zumunci wannan jawabi yayi ma'ana sosai Allah saka kai
to a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ko
ko sarki zaki baka da aiki barka kare barka kare sunan ka da mai kira
sunana ubaidillahi buzu daga nan jihar katsina najeriya masha Allah malam ubaidi to muna tare da kai kana tare da Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa bare ba kan wannan layi Allah ya saka wa malam Nasir Ado Musa da alkhairi da wannan kokari amin amin sai kuma magana da zan fara yi ta farko sarki zaki na'am
shi albani horo babu taliya a aje ta tawani ce tawani ce tawani ce an gida ki a san da ya saha sahihai ne ko ko hadisan da ya da'afa sun tabbata da adahifai ne sarki zaki akwai wata ƙa'ida da na sani ta ilimin hadisi. Yau sarki zaki ina iya ilimin hadisi ni kaina akwai hadisan da zan gan wasu malamai na baya sun fasaha su. Bincike na zai sa wannan hadisan zan gane da ifai ne. Ko kuma misali hadisan nan da ifai ne kuma bincike zai haska mana cewa sahihai ne. To kamar albani yana cewa bai da malamin hadisi. Kenan hadisan da ya fasaha sun tabbata sahihai ko ko da ifai ne ya sahaha babu wani malam koko akwai hadisan da ya da'aba suka tabbata da ifai ne amma kuma ɗan kosa ya saha su wanda an bi ilimin hadisi an gane da ifai ne ya saha in aka samu cewa ya saha a daidai ya da'aba a daidai to ina tunanin cewa sharaɗi na cewa dole sai an nemo malami kawo ko da misali hasashe kila ya hasashen a daidai wanda na kalli muƙabalar da aka yi da malam nasir da shi da wancan malamin wanda har malami ya kawo wanda yake cewa eh ya bashi taksiya ina cewa wannan ai ijaba yau izaja izaja malamin nan da ya bashi ijaba ce wanda ya ganshi da ilimi ne kuma sun kira shi ya bashi ijaba wanda ina tabbata cewa wanda ya bada ijaba kamar ni ne sarki zaki in je wani gari in sauke na qur'ani a ganni na zama mahaddaci ban da certificate sai in tayi wani gari sai wani malami ya je da nake karatu karatun nashi ya je lalle na cancanci ya bani certificate sai ya bani certificate amma ba wurin shi ne karatu ba kaga kenan ya ga cewa ilimi na ya kalla ba a a bai san ina ma ne karatu ba amma lalle ya ci a fina da certificate wanda yanzu misali ga munan da yawa muna da wa'anda da Allah ya hakuri waya nake yi sarki zaki nan muna da mutane da yawa wa'anda zaka iske shi wani ya je karatu ya fara primary a primary bai gama ba Allah ya sa baban su ya tashi daga wani gari ya tafi wani gari da zuwan shi firamare in ya je misali nan aji biyu ya bari amma aka ji can da an mai interview sai ga ya tantance aka shi aji biyar wannan abun in muka tsaya za mu auna shi a duniyar ilimi ta kowane bangare abu ne mai waruwa to
ina zuwa ya kuri siyasa ya kola a mana da Allah barin kira ka barin kira ka barin kira ka yanzu ya kuri bari kola na magana bari ya kare okay hankuri na zuwa kola kola na magana bai gama ba ku hakuri maganansa wani call ya shigo ne daga wannan ina ga shikenan ko
daga wannan akwai kira biyu da na ajiye shi mu mu mu kare su wanda na da na take ta wannan din a take ta
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam muna jin ka.
Yawa sarki zaki. To magai da wannan malami na Funtuwaye wanda ina jiha ɗaya da shi tunda ni ma ina Kaduna. Cewar sabawa albani da babansu. Sarki zaki ai kaga yayi magana cewa kan fatawar Imamu Malik ya amfani da ita. Ta cewa zai bi wa'anda suka yi sallah lokacin farko shi ba zai koma ya bi yan baya ba. To kuma la da asibi ma alukin fi ma asibi al-khaliq haka da aminta yi aiki. In har wancan fatawa da Imam Malik ita ma ingantaccen ba a wannan fatawa ce. Kaga kenan bai kamata a ce wai dan ya saba da babansa a yi tunanin wani abu ba saboda haka ni wannan abu yana kallo cewa a duniya ilimi a kalli abun nan a yi malamin nan adalci kuma abun da ke da kwai sarki zaki eh ya hakuri ta kai ta zancen ka ya hakuri
to a takaice sarki zaki a malaman mu suna gaya mu cewa ba da hadisi bane da kaga an ce mai sahihi sai ya tabbata annabi ya faɗa akwai hadisin da ba lalle ko ne zaka shi wani an ce mai sahihi bai tabbata daga annabi ba bincike ke tabbatar da wannan saboda haka a takaicin takaitawa malam nasir Allah ya saka mai alheri kuma ni ina fata malaman mu wannan abin da ake wancan malaman na kan bangaren su kuma ganganun wancan malaman na kan tsaro ganganun malaman in za a yi haka to za a yi irin warnuwa da mu wanda ke bibiyayya ne Masha Allah. Tsoron Allah ba kalli abin da shine gaskiya. A kullu ja haƙo za ka babu tabbata kana inda Allah yake cewa ta samu bihamdillahi jami'an bi kokari mu tabbatar da ita. Allah saka muku da alheri Allah saka tashi lafiya.
Amin amin amin amin. To bismillah malam.
ita zaben da ya yi da yawa saboda na so a yi tambayan kaɗan kaɗan ba amma abu na farko da na ji ya fara cewa a shin hadisan da albani inganta da ifai ne yake ce da ifai ko yau topic din da muka yi ina ji ba mu ɗauko hadisi ba mun zo ne akan ya inganta hadisi da ifai ko sahihai ba kamar yadda wasu za su yi magana kan ce a tsaye akan topic to amma dai duk da haka din abin da nake so in tabbatar shine ne akwai hadisai da yawa da ya da afantar da su sai ya haini akwai wanda kuma ya inganta su da ifai din ne mannan tambayar san eh haka ne amma abin da muke so yanzu mu nuna mutane shine shin ya cika sharuɗa ma yi wannan abin tukun ya cika sharuɗa abin da muke magana in ya cika sharuɗa sai a wuce wajen kafin mu je can tukun sai a yi maganan wannan amma akwai hadisai daban-daban wanda sun kai hadisi yanzu a hakan na akalla sun kai ɗaruruwan gaske wanda su ya inganta su wasu kuma da ifai ne ya ce sai wanda suna nan da yawa abu na biyu kuma da ya magana akan cewa me ya ce ya yi tambayan hadisi eh ya yi tambayan hadisi shi kama da amsa amma kuma ya kuma tambayan na na fantuwa da ya yi akan yawa maganar cewa iyayensa maganar iyaye mu har yanzu mu zo wajen ba maganar iyaye har yanzu ba mu zo wajen ba maganar da ya ji kaman ya ce wai ya dogara da fatawan Imam Malik wannan labari ne da hira wanda shi ya kama ya kawo ta ba wani fatawan Imam Malik shi Imam Malik ya bijiro iyayensa ne fatawar da ya dauka wa kansa wannan abin daban kirkiran magana ne dai ko wanda ake wanda he mun zo wannan tukun za mu tattauna ta za a ji asalin menene rikici shi na kallon ubansa a matsayin kafiri ne ba musulmi ba yawar yana kallon ubansa a matsayin ba ma musulmi ba ne ko bayan shi ne masdarinsa a addini wannan maganganu suna nan daban-daban wanda za mu zo mu kawo ta insha Allah Allah ya taimake mu
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa yawa yayi wani misali kafin nan yayi wani misali ya ce misalin misalin albani kamar misalin shine ya karanta qur'ani ya haddace a wani waje sai a je wani waje wani malami ya bashi ijazan ya haddace qur'ani ba haka bane wannan misalin kan bata hau ba ai albani bai karanta qur'ani bai yi abin da ka faɗan ba misali da dahi a ce albani yayi karatun hadisi a wani waje to ai bai yin ba kuma karka na auna abu da hankalinka kai misali yanzu kai kana ce misali misali ya dami mu karanta littafi kai kana ce mana misali ai ba kiyasi tare da nassi bayan da za a yi malaman sun fika wannan kwakwalwan an gama kawo tsari na addini kai kuma ka ce ga tsarikanka ai a fanni kaza a fanni kaza wannan ba daidai bane kai hakuri ka bi abin da yake na malamai idan an zo an ce kowa ya kawo fahimta sai ka kawo naka wani shi kuma zai dauka a misali shi na ka nashi misalin shi haka ya saba da naka amma ka hakura tukunna yanzu muna maganar littafi ne kalmar misali ba albani ne ya je gari kaza an gari kaza nan labaran ka ne ka hada kuskuren ɗaya ne shine kai amfani da abin da ya inganta daga littafi kai ma ka kawo mana ka kawo mana ga sharɗan nan da muka kawo gashi ya cika su shikenan gashi ya cika su Allah ce muke mu. Na'am.
To, assalamu alaikum Sheikh Ibrahim a Adam Baba da kasar Ghana.
Ina wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki.
Masha Allah Sheikh Ibrahim kana tare da Sheikh Man Nasir Sheikh Ado Musa ta fawa bari ba kowane lafi.
A farko sarki zaki ina da Allah ya saka ba da Tare da kai tare da kai Sheikh.
Ina da dan wana kuma Malam Nasir Ado Musa.
Yana tawa.
Barka da zuwa.
Allah ya saka mai da alheri.
Amin amin amin.
Eh kai.
Ah topic yau da Malam Musa eh Nasiru Adi Musa yake tattaunawa sai ba ni mamaki. Saboda Malam Adi Musa a farko ni da shi mun taba tattaunawa ya taba fitowa kan wani dandali da muke wai Shehul Islam Ibn Taymiyyah bai da malami. ya zo ya ce a zo a nuna mishi a na shehul islam ibn taimiya ya yi karatu wurin wa ibn taimiya ya karatu sai na ce ma shi malam adu musa ban doko wani littafi na almajirin shehul islam ibn taimiya zan kafa mai hujja ne da littafin ibn hajar al-asqalani yana da littafin da ake ce mai durarul kamina na doko littafin ad-durarul kamina ad-durarul kamina ibn taimiya yana da malumma wurin dari biyu da wani abu amma duk da shi malam a dubu sabi yadda ba bai da magana ibn hajar ba kaman shin subhanallah yana da malum ma wurin 200 da wani subhanallah subhanallah shi yasa yau yana ya zo kuma yana ce malam Nasiruddin Albani bai da malami ni bai bani mamaki amma farko tambayar da nake ce malam Musa shine Ado Musa shine bai taba amfanuwa ba da wani ilimi na Shehu Nasiruddin Albani tambayar da nake son shi bai taba amfanuwa da wani karatu Nasir Dina Albani ba wannan shi nake son gane a wurin sa insha Allah ya saka da alheri mun gode Allah ya saka maka alheri mun gode to bismillah shek
na ji daɗi da jin muryar wannan bawan Allah malamai daga Ghana na Wahabiya ban san dai rikici akan Imam Ali alaihi salam wanda ban san ko ya soka a ya tsare ya sauka ya sauka mun zai to masha Allah kenan
ya sauka ya sauka kan ya tuba ya tuba ya tuba wai yayi azumi su malaman su ya ce malam ya ce malaman su suna sun suna zagin sayyidina Ali shi yasa ka san maganar na ban tsoro mana ƙarya yake nan ko ne janye amma wannan abin da ya tabbatar na su suna zagin sai na aliyu sun ɓoye ne shine ya sake yin ta to Allah alamu kuma da abin da ya sani na kawo wani topic din ya kawo wani topic ya sa na kawo a ya ce na yi tattauna da shi akan ibn taymiyyah al-harrani in ba a manta ba shi ya kawo maganar akan tattaunawa da muka yi da shi akan ibn taymiyyah da sauran malamansa da wasu daga cikin abokansa da sauransu na san cewa kusan shekara kuma biyar ma ko biyar ko uku ko hudu a cikin da zuwa haka duk da da gaskiya na manta kai tsaye to amma wannan tattawa da muka yi ai halinta duk wanda suka saurara sun saurara wannan labaran da ya bayar gaskiya ba a yi haka ba ya kawo min malamai ɗari biyu gaskiya ba a yi haka ba kuma ina tunanin da an yi haka da na ji kunya eh a gaskiya ba haka aka yi ba shi ya san yadda aka yi kusan sati uku sati uku na tare su akan matsalan ibn taymiyyah harrani sati uku na tare su sati uku nan kuma karshen ta dai karshen ta karshen ta tare mutane ko suka dinga yi duk wanda ya goyi bayan ma kai sai fita zo da shi sai ya ce shi bai yadda da tuhuman da na yi wa ibn taymiyyah ba kawai dai shi ma mu koma tafi akan shi tijjani a koma tafi akan shi tijjani ya dauko wani magana ya canza ina ga ya sani na mai gyaran lagu shi ya sani na san ban so ya sauka ba kamar yadda yanzu ya ce durarul kamina wanda a durarul kamina ya kamata domin Allah wal man ya kawo ta a cike to amma kalmar da yake cewa wai na ya haka akai to gaskiya ina ga al astaghfirullah ba haka muka yi ba na ibn taymiya ne mun karanta babi ne mu irin wannan karatun ba amma na albani kamar yadda ya tambaye ni shin na taɓa amfani da ilimin albani Allah ya sani astaghfirullah Allah ya sani ni dai a yanzu abu wanda zan ce daga albani bane wanda ni yanzu na amfana da shi wannan abin ba domin ba taɓa saka littafinsa a gaban malami ba sai dai na dai amfana da cewa akwai rudani a fannin ilimin hadisi kuma ga na farko wannan shi ne amfanin da na yi da shi na ga sabon fahimta a fannin hadisi wanda da ban san da shi ba da ina kan ya mugun ba amma na albani sai da shi na ga babu malami kuma gashi an mai da shi shugaban kowa a yi a da Allah sarki daga wannan sai mu yi adda eh na karshe kenan malam alkanawi ke kalla shine na karshe na ga karshe ma sauran kowasun duka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam sani rabi alkanawi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki barka da dare barka kare barka kare to kana tare da Kakman Nasir Shaka do Musa kan wannan layi
na'am ina muku fata alkhairi muna amsa ina da abubuwa ne guda biyu na'am
to farko abin da yake faruwa shine abin yana bani mamaki a cikin kitabun rima wato akwai abubuwa da aka faɗi dangane da su saye hakanan a cikin attabakatul kubra na imam sha'arani ya kawo juzi na biyu shafi na biyar dangane da shi mutum baya cika a cikin sufanci sai ya kasance iliminsa wato shi daga Allah yake karɓa.
gaskiya ne ga ga littafin a hannuna
gaskiya ne
a cikin abtabakatul kubra na imam sha'arani juz'i na biyu shafi na biyar yana ta inna rajula la yakmulu indana fi maqamil ilmi hatta yakuna ilmuhu anillahi
gaskiya ne wannan dalla bila wasitatin min naqalin aw shaykhin yace fa in kana ilmuhu mustafadan min naqalin aw shaykhin yace fa ma bariha anil akhdi hadda zuwa dai karshe abin da ake cewa shine lalle mutum baya cika a wajen a matsayi na ilimi har sai ilimin sa ya kasance daga Allah yake ba tare da wasu wannan haka yake ko ta kan a ciro daga wani waje ko kuma akan wani shi ya karantar da shi.
Gaskiya ne.
Wannan kenan yana cikin atabakatul kubra a cikin littafin arzima. Daidai juz'i na ɗaya shafi na tasa'in da shida yana magana akan wato wali wanda aka yi masa fatahi cewa shi baya wato baya wato tsayawa a mazhaba guda ɗaya. wato wata sananniya ya ce bari dai shi kawai yana kasancewa ne tare da gaskiya saboda shi yana karba ne daga Allah haka dai a cikin kitabun rima ya ƙara kawo wannan magana cewa lalle wani wanda aka yi masa buɗi yana sanin ƙarya da gaskiya baya ta kayyada da wata mazahaba daga cikin wa'insu almazahib har yake ta ko da ma duk mazhabobin duk sun wabe sun lallace gaba ɗayan su to shi zai iya raya wato zai iya yana da iko wato ya raya shari'a sai ya ka dalili cewa yaya ba haka ba shi da yake annabi sallallahu alaihi wasallama da ya da kifta ba ido baya fakuwa gare shi don haka zai iya wannan to abin da ke faruwa shine sarki zaki
na'am na'am abin yana na to abin yana ai ai abin yana bani mamaki sarki zaki kamar yadda ka ji na karanto ma cikin littattafai na sufaye suna da akidar cewa su fa daga Allah suke karba kamar yadda ka ji na karanto wannan kenan da haka wannan karatun ina ganin dukkanin waɗansu ɗalibanmu suna ji kuma ina ganin in dai irin wannan gabar za a bi to babu wanda gaskiya za mu shakka wai ko za a fahimtar da shi wata akida ko wani abu sannan sarki zaki wannan kenan sarki zaki abu na biyu shi ne sarki zaki ya kamata mu zamanto cewa dan jama'a suna ta yi mun waya to amma ya kamata abin ya zamanto mu sai tashi sarki zaki ko akan wani malami za a yi wa raddi ko wani malami ne wannan ba wani abu bane in dai malami ya faɗa abu ya saba ana ganin cewa akwai fuskar sabawar kaddara ma ba sabawa yi ba jama'a suna bibiya in raddin ya cancanta ko ya yuyu ko da ilimi ake ko ba da ilimi ake ba wannan duk masu sauraro za su fahimta kuma za su gane amma sarki zaki a nan shafin na farewa wani daga cikin malaman ɗariƙa raddi kuma duk jama'a shaida ne hatta kalamai wanda nake faɗi ba na faɗin kalamai na muzantawa ko na aibatawa tare da girmama shi amma malam shi ma yana ciki suka ta cewa ina zagan musu malami a wannan page don haka kaza kaza kaza har ta kai suka yi abin da suka yi aka dakatar da ni kuma sai na ga yau ya zauna waje ne wata sanin rabbi wanda malam anan ya faɗi kuma jama'a sun ji shi kuma na yi kwatin ɗin wajen cewa ina zuwa nan duk da yake bai kama sunana ba amma duk jama'a sun ji to da haka sarki zaki karatu ya yi kyau Allah ya taimaka amma sarki zaki yau ko gobe yau na san da yake munan ina jin wajen karfe goma sha biyu dare ya yi amma daga gobe zuwa kowane lokaci sarki zaki zan zo na ci gaba da wannan karatun Allah ya saka malam da alkhairi kuma hanya ce ya buɗe mana insha Allah na shatima al-miskin a ran zan insha Allah ba damuwa ba damuwa ai ai ai ranar in ka tuna mu magana muka ce problem da aka samu bi ma'ana da ka zo kai kaɗai cewa kamar in za a yi raddi a nan kamar kan da nake gabatarwa ne da shek muka zo muka gabatar insha Allah zo ka zo ka gabatar saboda me yasa in ana batun shak shatima ai shak tijjani ba ai an zo aka yi raddi a nan malam abu aisha kuma ni na gabatar malam abbas sadauki shi ma ya zo ya raddi a kan jawahirul ma'ani kuma ka san in ana batun in ana batun ina kuri na zuwa in ana batun malluma an bazzan can ai ai eh ya a'a ai kai magana ne ya kamata ba ka amsa wannan in ana batun manyan malluma a kan haka in aka ce sai tijani ai ba za a ce shakka tima ba in dai zaka bani amsa ni ma zan ni ma zan yi wannan shi yasa da ka bar shi a haka zai amma in dai zaka faɗi to yana da shari'i a kan zancen shi yasa nake da ka bar shi to shi a a to yanzu kai magana ai dole mu baka dole baka amsa kan wannan ai wannan magana kai na kai ko shi yasa kuma yanzu aka aike maganar ƙarshe ka ce insha Allah za ka zo ka ci gaba da karatu Sheikh Shatima wallahi kofa na bude ai tunda tunda ma ilimi ake bazawa kamar kan da ya baza haka kai kuma an saba kan haka sai sa ka zo kawai mu sa lokaci kawai mu zo mu zauna aha kawai shi ke nan maganar ke nan alhamdulillah alhamdulillah to bismillah shek eh to da farko na'am shi dai wannan wanda ya magana to astaghfirullah na ji kunyan da ce ya min ƙarya shi yasa na ce a'udhu billahi eh sai na ne ya ya min ƙarya a gabana kuma na ce a'udhu billahi kuma ya ci gaba da faɗi sai kuma ya ɗan canza magana ya ce wai na zo a nan na takura a kan ko yana karatu ko yana ne ni wallahi ko ban sani ba wallahi ban taba ni to ni ban ma ban san ma yana karatun ba karatun ne yake uhu wallahi ban sani ba kuma ni da kace alkanawi abinda zai kawo a raina akwai wani dan shi'a da ake ce masa alkanawi
na'am
shi ne maganan matuku ko kowaye ko me tsakanin sashe sitima
eh a akwai a karatun da shatima yake yi akan ibnu taymiya to ina ganin shi kuma yana ba da raddi akan maganar da aka faɗa akan malamin su to gaskiya ya zo ya yi karatu akan shi ɗaya to kuma a ka'idan da muka saka da ni na saka cewa za a yi rabi ya kamata.
Shi sassa kima ne yake kare taimiya ko kuma ya ne?
Eh a a sassa kima ya ce yayi yana yana yana yana karatu sosai akan yana yana kare ibn taimiya akan rikicin su da shi'a?
A wannan wannan karatu yana kawo wasu zatuttuka ne bi mana akwai wasu word ma karatu tukan da suke ga ake ga wasu lafuzzuka da shayi shatima yayi akan ibn taimiya. to da su ma suke raddi akan haka.
Eh afwan abin da nake tambaya shi ne. Alkalau akata alkalawi. Ka fahimce ni?
Na'am.
Shi daga fannin Shi'a ko kuma na fannin Izala.
Na'am.
Ai anan shafi misali tambayan ka ne ai.
A malam alkalawi alkalawi dai na Kano ba na ba na Iraki ba.
Na fahimta. Abin da nake magana shine ne To, ko da Iraƙin ne dai wai yace wai yana karatu, wai na yi ta akan karatunsa, to ya mun ƙarya. Ya mun ƙarya, a'a, ai abin da ya sa, na farko tun a lokacin na so ne magana, amma ya naga tun da misali Allah ya sani ban san wannan abin ba, amma dai na ce a'udhu billah kuma ya ji ya sake ce wai ban kama sunansa ba. To ni ban kama sunansa ba kuma na magana a kansa, Allahu a'lam. Ya tare ya yanki wajen. To, irin wannan maganganun da kenan sannan na biyu abin da nake faɗa shine a ashe shi ma albanin dama sufi ne kenan shi ma dama tun tun tambayan da muke na sufayen ne shi ma albani ya shiga rigan sufayen ne yanzu Allah ya sanar da shi kai tsaye wato in na dai fahimta abin da yake zuciyan malamin da ya magana shine wato albani dai yanzu shi ma sufi ne ilimi ne daga Allah ya zo masa shine ya yi ilimi ba tare da kowa ba to da Allah duk sufayen wani sufi ne bai yi karatu a wajen kowa ba kuma aka ce masa malamin hadisi mu sufaye babu da wannan iyayin duk wani sufi ibnu hajar al-asqalani sufi ne al-hafiz ibnu hajar amma kuma kai duk duniya an ce al-hafiz shi ake nufi duk duniya ilimin hadisi an ce al-hafiz shi ake nufi amma ibnu hajar sufi ne in aka ce mahaddacin hadisi ba an baci sunan wani ba to shi kada ake nufi kuma sufi ne al'imamu sufi ne manyan malamai sufaye suna nan a fannin ilimin hadisi bila adadin kai su ne ma a yimman ilimin hadisi amma kuma babu wani a cikin su wanda aka ce bai je karatu ba kawai ya zo aka dinga ɗaura shi aka ce shi ne zai inganta ya raunana sai aka karatun da muke yi daban maganganun da ya kawo nassin qur'ani Allah ya tabbatar kamar yadda su su sufaye suka ce su a wajen su mutum bai cika sai ya zama yana ɗaukan ilimi daga Allah ba tare da wasu ɗa ba na farko a mukami shine annabawa duk wani annabi abin da yasa ilimin sa ya cika kenan yana samun ilimi kai tsaye daga Allah na biyu a mukami shine waliyai da waliyai da sahabbai duk sun shiga ciki dama an ce waliyai sahabbai shine shugabannin su Allah ya faɗa Qur'ani wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah zai ba ku ilimi amma ba fa wannan ilimin da aka faɗa na albanin ba Allah zai ba ku ilimi ya lada in tattakullaha yaj'alakum furqanan Allah zai sanya muku ilimi in Allah da kansa ya faɗa in kun ji tsoronsa shi da kansa zai ba ku ilimi fa wajara abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman ilimi daga Allah Allah yana bayarwa wa bayi daga Allah kai tsaye a wannan ilimi da ake magana wani irin ilimi ne ilimi ne na ma'arifa na sanin Allah da girmama Allah da haske na zuciya ba ana maganin ilimin ruwatu na rijal kawai albani bai yi karatu ba ya zo ce shi ya fi su buhari da musulun buhari da musulun koyan karatu suka yi duk da tasufancin su amma yadda suka koya tukunna Allah subhanahu wataala ya rike musu amma ilimi na ma'arfa daban da kuma ilimi da muke magana na shari'a Allah ya taimake mu wannan shine jawabi na amma kuma gaskiya na ji kunyan wannan wanda ya kiran ya min ƙarya Allah ya shirye mu Allah ka kiyaye mu yin ƙarya Allah ya sauke amin a insha Allah sarki lokaci yayi rabbana alayka tawakkalna alayka annabi na tawfiq Allah ka sa mu na faɗin gaskiya Allah ka taimake mu rabbana atina fid dunya hasanatan alhamdulillah
to mun gode Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi to jama'a kaman kan da malam Sani Rabi Alkanawi yayi magana insha Allah ko fa bude yake kuma da ikon Allah ai ko a da ni dai ban taba hana kowa karatu ba ce kowane ne wallahi kowane ne kana da hanya ka zo kawai akwai hanya mu baka kai karatu masha Allah yasa zance na biyu kuma insha Allah za mu duba cikin wannan sati ba za mu bari ya wuce wannan sati ba shak malam sani rabi alkanawi zai zo ya karatu akan haka insha Allah masha Allah sai jama'a
in kai nan karatu ne kamar kan da malam Nasir Ado Musa ya karatu a yau duk wanda ke ganin cewa kamar a'a malam Nasir abin da yake faɗa a kawo malami a kawo kaza a kawo kaza yana da nashi na faɗa a ciki kawai shi ya zo ya zo kawai mai shi ya zo shi ma ya zo ya bi mana ya zo ya ya counter abin da shi malam Nasir yake faɗa a nan cewa ba haka bane ko haka ne to kaga wannan abu yana da tasiri sosai kuma insha Allah kamar kan da malam Sadabi Alkarabi yake faɗa cewa bai zo ya zo karatu akan nan dole shi man ya zo yayi karatu wanda ke ganin cewa kamar a abin da yake faɗa ba haka bane shi ma yana da hanya shi ma zai ya kanta wannan zance shi insha Allah yasa jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh